fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتفاعه العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالزفر الله تبارك وتعالى وبنجي من جرم غفك خلق الخلق shi ya halitta halitta bila wasiƙatin ba da wani wato wasiƙa ba ba da wata hanya da sai da wani wato da wasiƙa tsakaninsa da wannan halitta ba Allah mu ba shi ratan lima khalaqa su biya layya wal khalqu su halitta ita ka zo wasa'ida su suka riki wato wasiƙoƙi bainahum wa bainallahi tabaraka wa ta'ala tsakaninsu da Allah kowa arifi yake zuwa kowa masanin Allah yake zuwa kowa ba kowa tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala ranar alamun zarri Allah tabaraka wa ta'ala mubasharatan shi da kowa da kowa ya magana alastu bi rabbikum ya ubangijin ka bane kowa da kowa to amma idan mutum ya zo cikin alamul khalqi wannan alam na halitta wannan alam na hijabi wannan alam na wasu dole ne rikuwa soɗi ga uwa ga uba ga kaza ga kaza ga kaza to ya rukan kenan to saboda haka wajen rasuwa ma sai Allah ya sa musu wannan wafida bainan wa bainan Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa zai zo alam bil ijabi da haka gani kowa alibi ya zo da haka kaga musulmi sai ya zo ya karbi tsarkarun tarbiyyati sannan a dan koro hankalinsa a koro hankalinsa sai a tunatar da shi abin da dama da wannan ya zo da wasan lahi da fi faɗarar nasu alaiha kenan sai a tunatar tunawa ake kawai ba wani abu ake ba tunawa ake dama da wannan ka zo da ka za ga da mutum ya tuna ya ma'ar ba sai ga ah to wannan ai dama haka nake a ba haka yake ba amma duk musulmi irin wannan magana suke faɗa wannan abin suke faɗa wannan amma dai yanzu kuma an shigo alam na izaji don haka za ka je Allah yana ce da manzon Allah ka tuna ka tuna ka tuna mutumin da bai san abu ba da san ba za a ce maka tuna ba sai dai a ce yanzu ka sani eh amma mutumin da da ya san abu yanzu ya shigo gidan mantuwa da haka aka sa wa dan adam bin sanu mai mantuwa fa inna awwala nasin awwalul nasi farkon wanda ya mantuwa farkon dan adam fanasiya wata ina ila adamin kallo tsanasiya sai ya manta to duk wannan kenan ma'ana wannan mantuwa kuma ta hijabi ce ta kowa da kowa to don haka kowa ya ce an dan abu an dinsa da baki ta ce a dan yaye maki hijabi ma'ana a mai da shi saninsa na daɗin nan saninsa na daɗin nan kafin ya shigo cikin wannan alam na hijabi to fa ja za mu ala zalika sai Allah ya saka musu abu da haka fa wakala malakan sai Allah ya wakilta mala'ika ya qabbidu arwahahum da zai karfi rayukansu huwa kama kalakahu shi Allah kamar yadda ya halitta su awwalan bila wasatun ba wasita arfai ne gangariya daga su sai ubangijin su kana qadira mai iko ne ala an yata wafahu ya karbi ransu bi nafsihi da kansa bila wasitatun ba tare da wasita ba walakin lamma ta zulwa sa'ida yayin da suka zo suka zama a mahajjubai wa hatajabu biha suka hajabtu da wannan hijabai ya za mu sai saka musu alalali ta abu sahata hatta kaza wasitata sai Allah ya rike wasita inda mawqin wajen mutuwa su cikin komai kamar yadda zai zo komai sai da Allah ya ajiye wasita cikin azurtawa cikin kiyayewa cikin waye komai za ka ji akwai mala'ikan da aka wakilta yake wannan abu ko da ruwa din akwai mala'ikan da aka wakilta shi yake kawo ruwa shi yake kaza kaza amma kuma duk da ba ba wani mai yi sai Allah tabaraka wa ta'ala to yake nan to sai ka zama arifa irin Maryam babu annabi Isa arifa ce da mala'iku suka zo suka yi mata hira Allah ya ba ki da kaza kaza qalan rabbi anna yakunu li lamu a waladun Allah ya zan samu ta ita duk wannan hijabu duk bai gabanta to ya zama irin wannan duk da mala'ikan ruwan da mai karɓar ran da mai busawa din da waye da waye duk kafin dai Allah ne ya sa su to kai ka dinga kallon Allah din cikin komai tabaraka amma kakka kore wa'annan dalilai da Allah ya ajiya kakka ce ba kakka ce ba su kakka ce a da su da komai da su da kamar yanzu wani a aiko a baka kuɗi ai haka dai ga wanda ya zo ya kawo amma kai ce za ka yi wane alaji wane ya bani ya zo da kansa a wane ya aiko wane ya aiko ko wani ya aiko a yi ma wani kace ai wane ne ya yi mu yanzu wa shi ne to ba shi ya aiko a yi mun ba ai wane ne ya yi mu to ka zama haka duk wasu ɗan ma duk gaba gida ga Allah ne ya masa baraka wata ayi dan da bai sa wannan wasu ɗan ba da au ba to inda mautin ومن عباد الله أقول لك تجن باين الله مكرمين واتجن جرما عارفين ده الله جعلنا الله الله يسام وإياكم دسوء آمين منه أتجنسوا من يتولى الله قبض أرواحه أقول باين الله ده الله ده كنت يشك الأرواح يسمى بلا واسطة ملك بعد واسطة ملائكة متوى الله يسام لك تجن وانا فكريما له تجن وما غالبه al'insan dan adam ajaluhu makasumu wato ajalin dan adam a boye yake ba wanda ya san ranar mutuwansa amma dai kamar karatu milirin na jiya bai hana Allah ya sanar da wani ba hakan duwayensu suna faɗar ga ranar da za su mutu kuma a gaba tsallake wannan rana ba ana ba ko wannan duk jama'a duk jama'a kusa da garin nan kusa da garin nan akwai nan mararaba din nan akwai wannan limamin ya ba mu labari babansu wanda ya rasu aka wanda ya haɗari aka rasu dukkan su gajije ne wani ya haɗari aka rasu aka kawo kawo wan da kusan magaruba aka jana'izar su aka komai aka ce za a kai cikin dare sai shi baban limamu limamu yake ba mu labarin wannan yana haɗari da abubuwan bayan Allah sai baban limamu ya ce a'a ku bar shi da safe sai ku haɗa mu gaba ɗaya ku kai mu ku bar shi da safe sai ku haɗa mu gaba ɗaya ku kai mu ana ganin kamar zafin mutuwa ne kamar kafin asuba shi ma ya rasu kuma su biyun aka haɗa aka kai kaga wannan nuna ne na Allah ku bar shi da safe sai ku haɗa mu gaba ɗaya ku kai mu lafiya ta kalau ba illa dai kamar jijjitawa mutuwa amma Allah ya sanar da shi shi ma da da abu to akan jirin wannan ba wannan duk ikon Allah ne tabaraka wa ta'ala duk ikon Allah ne ajalin dan adam ko yake kuma wai a boye ma ajalin nan wai shine babbar ni'ima da ka san ga ranar da zaka mutu ka ranar ba sai ka mutu ka ranar gaba ki da ba akwai abubuwan hikimomi ana faɗa ba wai wani mai kiba ya rasa maganin da zai ramar da shi kaza sai wani yace shi ya san magani aka zo a gaya mace ce ai na buga nan da sati za ka mutu kai abu gaba ki da ba wata magana ce ai ba wata magana ai ban taba kure ba haka za a yi kyau sai abu ya dinga gudawa ya dinga gudawa ya dinga gudawa kafin sati jihara ne ya yi kuma sai da sati yau da ya ci to ya yi ai dama ce da kana so ka rame to ai gashi nan yanzu ka biya ya tsaya yi da baki ɗaya to wani da Allah ya sanar da wayanda ba masu ƙarfi a cikin imani da Allah da wani kafin satin ma ya mutu duk da baki ɗaya to al-insanu ajaluhu maktubun maktubun dan adam ajalinsa abin rubuta ne maktubun abin rubuta ku dinga lura da rubutu in ba mu faɗi wani daidai ku baya maktubun abin rubutawa ne wala malakul mauti mala'ikan mutuwa huwa al-muwakkal shine wanda Allah ya wakilta ala qabda arwahil bashari abu sakarban rayukan yan adam da'iman a kowane lokaci a ne wannan littafi da sunayen kowa da kowa yake ciki yana gaban mala'ikan mutuwa din nan kowane lokaci wannan rijista da sunan kowa da kowa yake ciki to tana nan a gaban mala'ikan mutuwa na allazi bi asma'ul bashar wanda sunan yan adam yake ciki baina dai yana gaban mala'ikan mutuwa yanzu yana duba ila ismu kulli ahadin zuwa sunan kowa mala'ikan mutuwa yana kallon sunan kowa ai za mu da shakku idan mutum ya rashin lafiya ko ka ajalin ya sauka nazara ila ismi in mala'ikan mutuwa ya kalli sunan nan nasa wa kasid barra sunan nan ya yi ƙura ko ya yi faɗi ya yi yalo kenan faɗi ma'ana ya yi ƙura ma'ana ya bushe in abu yana ɗan ya kore ne to idan ya yi faɗi kuma ma'ana ya bushe ko to ya san wannan yana rashin lafiyan ajali ko kuma wannan ya kama hanyar da yanzu ajali ta wajen ajali zai tafi wa idan maha in ya ga wannan suna ya goge tamaman gaba daya halima ya san anna ajalahu in qada kwanan wannan mutum ya kare yanzu yanzu a karba wa idan maha idan wannan suna ya shafe wa bakiya mahallu kadirihi inda aka rubuta wannan suna ya zauna bayadan fari halima anna hadha allazi in qada ajalahu mala'ikan mutuwa sai ya san wannan mutum da ajalin kwanansa ya kare muminu mumini ne tun daga shi inda sunansa ya shafe din nan wajen fari ne fa ya amura malakan sai mala'ikan mutuwa ya wakil ya hori wakilinsa biya lilihi na hannun damansa yana da wakilai guda biyu ɗaya na hannun dama ɗaya na hannun hagu to sai ya hori na hannun daman nan annahu ya qadu ruwa fulanin ka je ka karɓo ran wani waliyar fiddi amma ka tausasa masa shi mumini ne fa huwa mumini mumini ne to wannan na hannun dama da shi da yan aikinsa kuma sai su su za su ta koro rai daga ƙafa tun daga yatsun ƙafa a ce ƙafafunsa ba sa motsi yanzu har ya zo ƙauri har ya zo kwankwaso har ya har ya zo nan ba kogaro makoshi rai yana fut fut fut fut fut a kirjinsa kuma ya ga wanda suka san kan mutuwa sun san wannan dai sai abin da Allah ya yi to idan ya zo nan wajen kuma shi mala'ikan mutum kuma sai ya karɓa da hannunsa nan kuma wayancan gidan aikinsa ne to amma za su yi wannan abu a hankula a hankula a hankula saboda mala'ikan mutuwa ya ce su yi a hankula saboda wannan mutum mumini ne wannan mutum mumini ne to to idan ma al'ismu idan wannan suna kuma na cikin wannan littafi wato na cikin wannan lista kuma ya shafe wata ga qatul waraqatu kuma bayan wannan littafi na gaban mala'ika mutuwa wanda sunan kowa yana ciki to wannan bishiya kuma ta da wata munta ita ma akwai sunan kowa kowanne mutum kowace mai halif mai rai akwai suna akwai ganyensa akwai sunansa a cikin wannan ganye ko mala'ika mutuwa yana kallon nan wajen ba to idan ya ga wannan ganye ya wado wannan suna ya goge wannan suna ya goge to idan ya ga inda wannan suna ya goge ya goge kullu nafsin lahawa da kasu kowace rai tana da bishi tana da ganye min su da rasul muntaha daga wannan bishiya din nan ta rasul muntaha din wani zan ma ismu idan ya ga suna ya goge wa baqiya aswadu wajen da sunan nan ya goge ya yi baki kirin ya san wannan mutum fasiki ne ko ba kafiri ne ba alima annal ladhi in qada ajaluhu ya san wannan wanda kwanan sa din ya kare kafirin billahi kafiri ne da Allah fa ya amura malaka sai hori mala'ika bi shimali a hannun hagu sai yana da wakili a hannun hagu kuma to sai ce to kuma yanzu aikin ka ne kai na hannun hagu ba kafiri ne to kuje to wannan kuma shi zai tafi da jama'ansa shi kuma kuje su ta doko ran nan tun daga kafa su ta doko shi ai ta doko shi ai ta doko shi kaga mutum yana ta buge-buge yana ta abu ana ta danne shi azabar da yake ci shi ya sani saboda suna ta dogora nan har sai sun kawo shi makoshi sannan shi goma rayukan mutuwa ya danka to ko sai ba a ga yayi wani motsi ba don wani bala'in ya fi karfin ba a yi motsi ma gaba gida to ko ba a ga yayi motsi ba dai shi dai yana nan yana jin abin da yake shi to sai ran ya zo wajen wuya to ran ya zo wajen wuya kuma shi goma rayukan mutuwa shi kuma sai ya kuzo ruhu hazal kafir bi rufi a karɓa da tsanani جلس النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول هذا أمن الله سبحانه أقريش يا زونا يوما وترانا فمر به ملك الموت في ملائكة متوى يقول شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في ملائكة متوى يقول من ذا الله إن الله أمرني بحفظ روح فلان الله يا مولين إن جين كربورا واني الله يا الله يا مولين إن جين كربورا واني قال له النبي صلى الله عليه وسلم في النبي يقول ملائكة متوى ارتفع به to ka tausasa masa fa huwa mu'minun wannan da aka ce ka je ka koran nan nasa mu'mini ne da Allah in ka je kai ma a sannu sannu qala lahu sai malaikan mutuwa yake da annabi din nan san ka ji dadin rai fa inni arzuqu bihi wallahi zan tausasa masa in na je zan tausasa zan tausasa masa wannan tafsirin qur'ani ya kawo to haza wannan dinnan wannan magana shine ma'anar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wan nabi'ati garqa Allah ya rantsuwa da mala'ikun da suke fusgar rai garkan fusga Allah ya rantsuwa da mala'ikun da suke fusgar rai garkan fusga wannan shiqati nashqa Allah ya rantsuwa wannan ran kafiri kenan wannan shiqati nashqa Allah ya rantsuwa da mala'ikun da suke zare ran musmuni na shidan zarewa bai san ma an yi ba aka ce kaman gashi ya fada a koko ka zo shan koko ka ga gashi kai aka ɗauko shi yanzu kokon nan ya dan sha wuya wajen jawo gashin nan ko kai ka sha wuya wajen jawo gashin nan ko abu to haka mala'iku suke zan ran mumini Allah ya samu daga ciki haka suke fusgar ran kuma kafiri Allah ya kiyaye mu malakul maut mala'ikan mutuwa lahu kala'u yana da mataimaka ala qabdil arwahi Allah ya sa masa mataimaka da yawa wanda su suke ta aiki suke ta aiki kowa da aikin da zai yi har ran ya zo da shi kuma mala'ikan mutuwan da kansa zai zai dauko shi والله تبارك وتعالى الله أبنجي تبارك وتعالى حقيقة حقيقة هو القابض للأرواح shine mai karɓar rayuka a hakika Allah shine yake karɓar rayuka amma a wasiƙa kuma mala'ikan mutuwa fali haza saboda haka kala Allah tabaraka wa ta'ala yace kun yace wa fiikum malakul maut allazi yusila bikum wannan an nuno alamul hijabi kenan wannan shari'a kenan mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shi yake karɓar ranku wa qala huna a wannan aya kuma yace tawaffatu rusuluna ma'aikan su suke karɓar ransa nan mala'ikan mutuwan da ‘yan taimakonsa wa marratan ukura wani lokaci shi kuma a wata aya Allah yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karɓar ran dan adam kowace rai ma lokacin mutuwarsa to ba bugun juna a haƙiƙa Allah shi yake karɓar rai dan shi ya wakilta masu karɓa har yau shi yayi shi ya wakilta masu karɓa har yau shi yayi inda abin da ya yi kamar in ya aiko mala'ika ya gaya wa abu zafi ya ce mun ce kaza saboda dan aikensa ne ya faɗa ma'ana shi yake na a hakika to Allah tabaraka wa ta'ala shi yake karba Allah ya tawfal lan fusa hina mauta alqabidu mai karba rai hakikatan huwa Allah tabaraka wa ta'ala wa yuwakkil al malaka sai wakilta mala'ika al malaku shi mala'ika idza umira bi qabdi ruhi abdi idan aka hore shi da karɓar ran bawa ya kabi zuwa zai karɓa ba zai ji tausayin ko ɗan jinjiri ba ne ko shi kaɗai ne a wajen iyayensa ko ku wannan tsoho ne tuku wannan ya za a yi kaza kaza a'a shi horo yake cikawa kawai to wa abdullahi umar bawan da ba a hori mala'ikan mutuwa ya je karɓo ransa ba kuwa wa huwa ajizun an ta'arud mala'ikan mutuwa bai sai ya karɓo ransa ba inda zaka sallama din na Allah ne in ajalin mutum ya yi to mala'ika mutuwa zai samu ƙarfi yana da iko yana da komai ya ce karɓo ran wannan mutum amma ajalin wannan mutum bai zama komai ƙarfin mala'ikan mutuwan nan komai ikon nasa ba su da ikon ya taɓa wannan mutum ya karɓi ransa to kaga abin ikon Allah ne وكل الله تبارك وتعالى والعبد باوى وكل الله تبارك وتعالى عليه ملائكة الله يا وكل باوى ملائكو ديوا باوى سيما ملائكة كفاغي با بوسا وما idan kaye wannan adadi a ciki kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in yana matsatsaku kwana arba'in yana tsoka da jini to sai Allah ya aiko mala'ika kuma fayan faku fi da ruh sai mala'ika na ya zo ya busa mare kaga busar ran ma nan wa yake busa an ba Allah ba to nan ma an wakilta mala'ika mutuwa mala'ika kuma akwai mala'ika kuma mai busa rai a nan fayan faku fi da ruh zai zo ya busa masa rai sannan kuma in ajalinsa ya kare Allah ya wakilta mala'ika shi kuma ya karɓi wannan rai kaga yanzu da busa rai da karɓansa duk aikin waye Allah amma kuma duk ya sa wakilai ba wai dan ya gajiya ba ba wai dan ba zai iya ba a haka yake ma Allah take to dan ka sa wakili cikin abu za ta yi kai wa Allah shirka ba komai na Allah ya sa wakili a ciki hatta wakilcin kansa mu dan adam yake ni ja'ilun fil ardi kalifata zan sa ɗan adam shi ne kalifa na a kan ƙasa ka san ba kalifa wanda ake sa sakatare wanda zai yi abin da duk za ka yi to Allah ina ya tafi duk inda ka an ce ga kalifa in na malami ne to wancan malamin ne ya rasu yanzu ake wani kalifan wani malami in kalifa ne na sarauta wancan sarkin ne ya rasu yanzu aka sa wani sarkin in kalifa ne na aiki wani ne babu ko ko in ba za ka iya zuwa wani waje ba ka tura wakilinka na izinka ko in ba za ka iya yanzu Allah ya sa kalifa a kan ƙasa na ne ina ya tafi zai rasu ne ko zai gajiya ne ko shi zai yi aikin sama ne a urzulin lahi shi kuma kalifa ya dinga yin aikin ƙasa duk ba haka ba ikon Allah ne hatta ya sa kalifa dan duk abin da za ka karba duk abin da kake nema wajensa to ka tawo wajen kalifa din ai kaga da iblis ya kiyasi ya ga ya za a yi Allah kai ake wa sujada amma ya ce ai wa adam da iblis ya wannan kiyasi sai ya fadi ina ruwanka ba a yi wa kowa sujada sai Allah Allah ya nuna adama a sujada ba ruwansa ba in ma shirka ce wa ya ba ta shafa ina ruwanka sai kai kawai amma da ka tsaya yau Allah kai kaɗai da za a yi ma kaza kaza ko za ka gyara aƙida ko za ka yi kaza kaza kaza oho ni ce ka yi ka ce za ka kawo min karatu ni ba ni ba san wannan ba ni ba san wannan ba to yanzu yanzu sai ka faɗi a bar karatu yanda yake a bar yanda Allah ya shirya abubuwa komai akwai wakili komai akwai wakili dan ka rike wannan wakilin ba kai wa Allah kishiya ba a in ka kirke wannan wakili da ƙarya kake ba za ka iya abu ba wakili ba to yanzu ne za ku faɗa da Allah kamar yadda iblis ya kiwa adamu sujada in ka lura sai kamar iblis da ya fi gaskiya ya wa adam wa ake wa sujada wa ake wa sujada sai kuma ya zo ya wa adamu ko adamu shi ne halitta ne shi iblis ma ya waɗi kar ya kawo wata magana tunda Allah ya ce in Allah ya ce abu kakka kula da sai kaka sai kaka iblis maganar da ya kawo ana kairu min kuma ni na fi wannan mutum inda sujada za ka sa ma kai haske ne ni wuta ne to haka dai wuta za ta dan kusa da haske kaɗan a ne haɗa tabo kuma da haske wannan tukunya da aka jera din nan wannan tukunya kuma ka ce shine kaliban ka shine komai naka a haka sai ya faɗi to kan mu zama iblis kullum mu ce in an ce kaza in ka kira sunan gwani ko in ka nemi taimakon annabi ko in ka nemi taimakon shehuwa ne ko in ka nemi taimakon wa ai dole ne komai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wakili dole sai ka nemi taimakon ɗan sanda ko sai ka nemi taimakon soja ko sai ka nemi taimakon likita ko sai ka nemi taimakon malamin makaranta ko sai ka nemi taimakon kaza kaza ko sai ka nemi taimakon mai baka kashi ya kwace na gidanka sai ka nemi taimakon mai kaza kafinta ya yi ma kafinta sai ka nemi ta komai sai mala'ikan mutuwa ne ya busa ma rai Allah ne ya mala'ikan mutuwa ne ya busa ma rai in zaka mutu ma mala'ikan mutuwa ne zai in ruwa za a yi mala'ikan ruwa ne zai yi in azaba za a yi mala'ikan azaba ne zai yi in kaza in kaza in kaza komai amma a take anan ka san wa'annan duk da ikon ma suke to shikenan an gama karatu amma ya karka zo da wani shegantaka inan da jibril ya zo da shegantaka ya zan yin wani tasdada kaza kaza duk mun kawo karatukan a can wajen to Allah tabaraka wa ta'ala ya wakilta wa dan adam mala'iku wa kana Allah tabaraka wa ta'ala alaihi mala'ikata Allah ya wakilta mala'iku ga dan adam ya hazu sunahu tsaro ma akwai mala'ikun da aka sa su suke tsare dan adam yanzu a yake tsaro Allah yanzu za a kare ka Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye shi Allah kai shi lafiya Allah kai waye amma ga mala'ikun da aka sa kuma sun suke wannan tsara amma ba wanda zai kira ko amma Allah ne ke kiyayewa Allah ya wakilta dan mala'iku su kiyaye dan adam ya rusulahu wahidun an yamini akwai mala'ika daya a daman dan adam wa wahidun an shimali akwai mala'ika daya a hagun dan adam wa wahidun bayna yadayhi akwai mala'ika daya a gaban dan adam wa wahidun kalbahu akwai mala'ika daya a bayan dan adam wal hadi to wannan sune masu kiyaye dan adam su ake cewa masu kiyayewa sai dai in kudura Allah kuma inda za ka san abin na Allah ne a yau idan kudura Allah ta zo sai su kauce su ba ka waje yanzu yanzu sai ka abu ya samu haɗari ya samu ka za ka ba wai ba sa nan ba a'a sai yanzu kuma Allah ne ya zartar da hukuncinsa to sai sai su haka to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa'yansu masu kiyayewa kuma guda biyu allazani yaktubani wa'anda suke rubuta kulla ma qaddama min amalin duk abin da dan adam ya gabata ya gabatar na aiki salihin mai kyau ne au sayyi'in ko mara kyau ne kuma su suke rubutawa akwai wa min da labati rahmati sabida amma rinjayar rahama Allah sai yasa shi raqibu shi raqibu shi yake zaune a daman dan adam shi akidu shi yake zaune a hagun dan adam amma raqibu shine sarki shi akidu da fadan sarki sai rakibu ya ba wa atidu hukunci sannan zai yi to rakibu shi yake dama ala yamin al-insani wa atidu atidu kuma ala yasari shi yake hagu wa rakibu huwa al-amir rakibu din shine sarki ala atidu abuta atidu idza amila hasanatan kuma ifan Allah wanda shine sarkin kuma shi yake rubuta lada wanda shi sai an ba shi kwaman shi yake rubuta alhaki kaga da Allah azaba ya so da mu sai ya sa wanda yake rubuta alhaki shine sarki wanda yake rubuta lada shine wanda sai an ba hukunci a'a sai zama mai rubuta ladan shine sarki idan amila hasanatan idan dan adam ya aiki mai kyau guda daya amara bi katbiha ashara marratin sai Allah ya wuri raqibu sai ya rubuta ta sau goma aikin nan mai kyau sai a rubuta ta sau goma au akasara ko mafi yawa ila sabu an yati zuwa 700 wa idan amila sayyi'atan idan dan adam yayi mummuna aiki la yaktubu atidu atidu ba zai rubuta ba illa idza amarahu rakibu sai rakibu ya hore shi atidu zai ce da rakibu to ga mutumin kuma abin da ya rubuta shi a kasa rubuta ba shi sai nan da sa'a shida sai nan da awa shida mu gani in ya tuba to in bai tuba ba sai ka rubuta kaga da wancan ne sarki ai wannan ba zai iya hana shi ya rubuta ba sai dan adam ya aiki mara kyau to zai shi atidu zai tambayi rakibu na rubuta illa ba zai rubuta ba illa idza amarahu rakibu sai rakibu ya hore shi ya rubuta ya kulu to shi rakibu zai gaya wa atidu amhilhu tale shi sitta sa'atin har ya zama awa shida ta shige in ta ba in ya tuba aw istaghfara ko ya istighfari aw amila khairun ko yayi wani aiki na alheri sai mu canja wannan aiki na alheri da yayi mu canja wannan aiki na sharri din nan da wannan aiki na alheri da yayi talata su kakka rubuta mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah Allah alheri ya niya da mu tabaraka wa ta'ala mun gode Allah mun gode Allah sai za mu zafi sa'ati idan awa shida ta shige walam yastaghfir al-abd ba wannan bai nemi gafara ba walam ya amal khaira ba wannan bai taba aikin alheri ba kwata kwata kala lahu sai shi wannan a tarbibu ka san masallacin tudun wada? To, je ka san ka musulunta can wajen manyan mu, je ka san. Ka je masallacin tudun wada ka musulunta. Sai za na zafi su sa'ati, idan awoyi shida suka shige, walan yasta ga firul abdu, ba wannan bai nemi gafara ba, walan ya amal khairan, bai aikata alheri kaddu ba. To ƙara lahu, sai rakibu ya gaya wa atidu, uktubha rubuta masa marratan wahidatan guda ɗaya kawai ya ƙulu rasulu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wailu azaba ta tabbata liman galaba ahadihu ga wanda ɗaya kunnan ɗaya ɗaya ɗaya zinin sai kayi ma awa shida baka tuwa ba sannan a ce an rubuta ɗaya manzo Allah yace amma azaba ta tabbata ga wanda ɗai ɗai ɗai ɗai ɗin nan suka rijayi goma goma goma goma ɗin nan ai sakacin ya isa in kai aikin lada za a rubuta ma lada goma aikin lada guda ɗaya za a rubuta ma lada goma ko ɗari bakwai ko ma ba adadi amma an kai aikin alhaki guda ɗaya sai an jira ma awa shida ko ka tuba ko ka yi wani aiki da za a canja ma da shi to in ba kai bane sai a rubuta ɗaya idan kai nufin aikin lada baka aikata ba sai a rubuta ma lada ɗaya idan kai nufin aikin zunubi amma baka samu dama ka yi ba ma sai a rubuta ma lada ɗaya amma duk da haka manzo Allah yake amma duk da wannan gara baka to azaba ta tabbata ga mutumin da kai kai kai din nan ya rijayi dubunnai din nan azaba ta tabbata gare shi ta kafin ya isa Allah ya kiyaye mu to waidu azaba ta tabbata liman gala fat'ahaduhu ga wanda ɗaiɗaikunsa suka rinjaye a asharahu wato goma goman nan nasa manzalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Qurtubi ya fitar da wannan cikin hadisin tafsirin sa al-hasanatu bi ashri amsalha duk aikin lada guda mai kyau guda daya Allah zai ba da lada goma wa sayyi'atu mumuna aiki salatu sabu ba a rubuta ta illa sayyi'atan sai mumuna guda daya wahidatan guda daya wa yastaghfara idan ba ya nemi gafaran Allah fi muddati sittu sa'atin a cikin awa shida la tukau ba za a rubuta ta ma gabaki daya ba faman gafala wanda ya rafkana hatta sarat hazil ahadu har wannan daidai ku nan suka zama aksara sun biya min hazil ashrat daga wannan guda goma fa huwa gafilun wannan rafkanan ne ne wallahu al-muwaffaq Allah shine mai datarwa Allah ya datar da mu thumma ruddu ila Allah maulahum al-hasa thumma ruddu sana aka komar da su ila Allah shine ranar tashin kama aka komar da su ilallahi zuwa ga Allah maulahum alhaqu malikuhum alhaqu wa mallakin su na gaskiya asabitul adli matabbatin adalci li jazihin dan ya saka musu hukunci ya tabbata ga Allah alqaba'un nafis hukunci mai barcewa fihin a cikin su ya tabbata ga Allah huwa asraful hadili Allah shine mai gaggawa hukunci tabaraka wa ta'ala ba wanda yake Allah iya gaggawa hukunci duk halittar nan daga na farko zuwa na ƙarshe zuwa kowa da kowa Allah zai musu hisabi daga fitowar rana zuwa walaha an gama kamar daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma an gama hisabin gaba ki da duk wannan halittar ta duniya da wannan ma wai wai na dan dai abu iya ta mutane ne amma ba da wai hisabin ma kunne kawai za a yi duk hisabin wannan halitta din nan gaba gida daga takwas ne daga takwas ne zuwa karfe goma zuwa walha duk an gama hisabin duk gaba daya yuhasibul khalqa Allah zai wa halitta hisabi kullum duk gaba gidan su fi qadri nisfi nahari a gurgurda babu rana min ayyamu dunya da kwanakin duniya li hadisin bizalika saboda hadisin da yazo da haka imamu suyuti ya faɗe shi fi jalalai fi dalalai na a cikin dalalai cewa Allah zai wa bayin halitta ga baki daya daga farkon rana zuwa rabin rana duk gaba daya su ila sayyidina aliyu an tambayi sayyidina aliyu ka zama Allah wa jahu kai bai wa hasibullahu al-khalqa fi nisbi nahari yaya za a yi a ce Allah zai iya wa halitta hisabi a rabin rana faqala sai sayyidina aliyu ce kai fa yubiyin fi nisbi nahari ya Allah yake ciyar da duk wannan halittan a rabin rana duk wannan halitta a gwanda yake ta yau Allah arzikinka ya fi bai same ni ba duk halittar duniya kowa zai ci zai sha zai zai yi kawata ya Allah yake ciyar da su a rabu rana ka duba sun tafsirin gurbaji yugubiyin zai ciyar da su kulla wala yugubizu zalika wannan bai gajiyar da Allah ba قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدرعا وخفيا kun ka gaya musu kullahun ya muhammadu da ya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man yunajjikum wa yake tsayar da kun zulumatul barri daga cikin duhun kan kan kasa wal bahri da duhun teku idan dare ta ki da duhun din nan duk tsoro ya zo mun gani zai ga abin halaka nan kusa da kusa wa yake tsayar da ku wal bahri idan kuna cikin teku wa yake tsayar da ku a hawali haka da tsoratan nan na teku fi asfarikum a cikin tafiye tafiyen ku wanda bai hau jirgin ruwa bai san me ake faɗa wannan ba wanda bai hau wanda bai hau jirgin ruwa ba mun mun hau jirgin ruwa daga Kaula za mu je Gambia akwai boda amma teku ne sai an hau teku jirgin ruwa ne amma kuma gada ne motoci da komai da waye za a lafta wannan jirgin ruwa zai zo wannan gaba zai zo wannan gaba a lafta da wajen zaman mutane da wajen motoci sun titiri titiri yawa za a ga ta hau na suminci da waye. To, akwai taron da aka tafi motsa da muka mutane ta ma ta fi ɗari biyar daga Madina. Za ka tafi. To su kuma mutanen Gambia maimakon su tsaya a wancan gaɓar ruwan Shehu Abdullahi Shehu Abdullahi ne. Maimakon tsaya a wancan gaɓar ruwan duk sai suka Allah ko wannan gaɓa. Kuma ga shi ba ku iso wajen ba ma sai da tsakar dare. Ba dan ma gwamnati ta ce ka a rufe ma post ɗin ba da karfe shida na dare ake riba ba a ba ta da a da dare to amma bi da haka kuma ka gobe za a yi abu sai kenan ko wannan jirgin ruwa shi kaɗai ne kowa zai so a bar shi aka cika aka cika wa'in zama a bai ciki aka cika to da ana ta hayaniya haya haya haya da jirgin ruwan nan ya bon da ya motsa ya motsa da ya jirgin ruwan nan kowa gani yake aljibe da baki da sai gari ya tsit da baki da imana to ba ka san wannan aya ba kai ka shiga jirgin ruwan irin wannan kuma cikin bakin dare din to za ka ga mutuwa ko ta ina za ka ga mutuwa ko ta ina za ka ga na Umar yace shi ba zai dauka abban manzo Allah kan jirgin ruwa ba zamanin da na Umar ba hau jirgin ruwa ba sai da rasa na sai na so yake ni nan zan dauke su ma a ce akwai wani abu da suke tsoro su abban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hakan jirgin ruwa ni zan tsora su da wannan abu to waye ke tsare ku anan وفي أسباء أهوالي عصبي دكورة كتنك في أسفاركم أتنتبيو ينكو حين تدعونه عند كيران الله تبرعا علانية أسرر وكفية دعبو يسرا أبوه تقولون دعبين دكو تيتوا لئن أنجيتنا الله إذا كتيرته لئن أنجانا الله إذا الله يتيرته من هذه الظلمات لدوانا الجهو والشدائد دوانا فننتقنا سنة نكونن من الشاكرين زام زمو مؤمنين مؤمنين سوكا فريس ونعكا har ma mu musulmin muna faɗa haka za ga musulmi ya ki aikin alheri ya ki komai amma da tsananin rashin lafiya ya kama shi ya kuma oyo Allah Allah a bani lafiya wallahi zan gyara wallahi zan yi kaza kaza ko a ga haka yake ka ka ga wani rashin lafiya bare ka zata ma mutuwa ce sai ga mutum ya ji ji a yi kaza a ba wa na kaza a gina masallaci ai kaza da yanzu da kake lafiya kalau jina mana ai da ga dan wayewa da da ga yanzu rashin lafiya a tafi tsada da muka kai a ce mai ta baka wannan ba ko ga yanzu kowa ma yana yin irin wannan illa su kafirai nasu na kafirci na kafirci ne da na kunan da mina shakirina wallahi za mu zaman to mu ne na yi قل الله ينجيكم منها ومن كل كيد ثم أنتم تشركون قل يا musu الله ينجيكم Allah ne zai tsayar da ku min haka ga wannan tsorakatai din nan wa min kulli karbin daga dukkan bakin ciki ma gammin bakin ciki suwa ha watarta kuma an tun shiru ku na bi sai gashi kun tara ta abokin tarayya da shi Allah ne mai tsayarwa akwai gammu gammu bakin ciki mai tsanani akwai hammu akwai gammu hammu bakin ciki ne amma ne dan sauki ɗanka ya ba ‘ya'yanka su dinga baka haushi wannan hammu ne ga mai sauki ne ko wajen aiki ka dinga wallahi ne aikin nan duk ya dame ni ya hana ni takas wannan hammu ne kaga bakin ciki ne mai sauki na daɗi ko ka ce abu kaza ya dame ni ko abu kaza wannan shi ake so hammu amma ganmu bakin ciki na tsanani na yaƙi ko na babban maki ko mutum ya faɗa wani waje ga inda ba Allah ba wanda ya san ba wanda ya sai samu shi daga wannan abu ba to wannan gammu kenan to Allah ne yake tsayar da ku daga wannan da wannan dama sai ga shi kuma kun ƙara haɗa wani da shi قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويزيد بعضكم بعض بعض kun ya musu huwal qadiru Allah shine mai iko ala in yab'asa alaikum Allah shine mai iko ala an yab'asa alaikum ya aiko a gare ku azaba Allah mai iko ne ya aiko muku da azaba min fauku sun ta sama da ku tsawa ta zo ta fado muku ta kashe ku ko kuwa mala'ikan ma ya muku tsawa ko ai muku ruwan wuta ko ai muku ruwan duwatsu Allah din mai iko ne a ko ka irin zamanin yanzu zamanin ya zuwa kuma jirgin yaki kuma ya hau kan kuɗi ya zo muku ba ma ba mai duk Allah ne mai iko ne a wannan Allahu qadirun ala an yajira Allah mai iko ne ya muku ruwa alal ummati abta al umma bi hijaratin da duwar wasu min samai daga sama aw sayhatin ko ko tsawa kamar yin ruwan ruwan duwar wasu yadda yawa mutanen annabi dudu ruwan tsawa tsawa kuma kamar yadda yawa adawa da samudawa aw min tata arjulukum ko ku Allah mai iko ne ya kisance ku ta karkashin ku Allah ya bude kasa ku hada ci bibiyar ya bibiyar ku kasa ta bibiyar ku kamar yadda Allah ya karuna to Allah mai iko ne biya muku wannan aw yanzu ta kun shi'a ko Allah mai iko ne ya kuma hada ku bala'i a tsakanin ku ya takuda ku kuma ku ta bala'i a tsakanin ku ta karkashe kawunan ku kuma ya yulqakum Allah ya kulqakum ya takuda ku shi'an bangarori tirakan bangarori wannan bangare da wannan bangare da wannan bangare wayannan bangare su yaki wayannan wayannan bangare su zaki wayannan wayannan bangare kamar yadda ake ciki yanzu duk kalimatul ahwa'i mai mabambancin soye-soyen rai wai bi ka ba'azakum ya dandana wa ba'arinku ba'asa ba'azin wato azabar ba'ari ya dandana muku tsoron ba'arinku azabar ba'arinku bil kitali ku ta tafka yaki a tsakaninku lamma nazalar hadhihi al-ayatu yayin da wannan aya ta sauko Allah ya ce Allah ne iko ne ya tako muku azaba ta kanku kaga manzo Allah shi magana yake da Qur'ani shi manzo Allah in ya ji Qur'ani ya faɗa ba wai gani yake labari aka faɗa ba ganin abin yake gashi nan ganin abin sai na Umar ranar da watur ta sauka wata kitabun masur har aka zo inna azaba rabbika lawaqi sai na Umar haduwa ya suma radiyallahu haduwa ya suma sai da ya farfado a gida kuma yake wa azabar ta samu wa azabar ta tafi haka sai ba da labari ake da shi wallahi ya ji kawai azabar nan ta tafi ta taba wani kuma ma da shi haka ya so ba to haka ake suke jin qur'ani haka manzon Allah da sahabban suke jin qur'ani kuma haka ya dace mu mu dinga jin qur'ani duk da dai imanin ba ɗaya ba amma Allah ya ba mu haka to da wannan aya ta sauko cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah mai iko ne ya sako muku azaba ta sama nan da nan manzo Allah ya faɗi zuwa ga Allah Allahumma inni a'udhu bi wajhika Allah ina neman tsari da zatinka ka kiyaye mu da wannan Allah ka kiyaye mu annabi ya dinga addu'a Allah ina neman tsari da zatinka ka kiyaye mu kaka sako mana azaba ta sama sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sako قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بوجهك الله انا نيمان تري da zatinka ka azaba ta sako mana wa qala sai Allah ya ce au min ta ta arjini kun to Allah ne riko ne ya aiko da azaba ta karkashin kafafuwan ku in bude kasa duk duniya a ciki da duk duniya a ciki nan ma manzo Allah ya kuma waduwa al rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bi wajhika Allah ina neman tsari da zatin ka Allah Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayyau au yalbisakum shi'an to Allah zai iya takuda ku ya hada ku fada tsakanin ku wai yuzika ba'dukum ba'dun ba'arun ku ya halaka ba'ari to an hada ku bala'i ku tabbu ku tabin junan ku ala Allahumma inni a'udhu bika bi wajhika man Allah yace Allah ina neman tsari da wannan ma Allah karbu a hada al'umma ta fada su ta cin junan su ina neman tsari ala jaffal qalam Allah yace alqalam ya bushe Muhammad ya hakuri wannan na ukun ka na ce zan zubo muku azaba ta sama ta ce a anayata na ce zan zuwa zan sako muku azaba ta karkashin ku ka ce a anayata amma ku ku ci junan ku wannan na rubuta shi har ya bushe wannan haka za a yi sai dai Allah ya kiyaye mu wannan an rubuta kala jaffal qalam Allah tabaraka wa ta'ala yake alqalami ya bushe madal qadru abinda muka kaddara ya riga ya zarce ala zalika fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake hada a hawan wannan ya fi sauki wannan ya fi sauki wa'ai taru ya fi sauki wannan wannan ya fi bukari ya rawaito wannan to wannan ya fi sauki fali haza saboda haka la tazalu al-ummatu al'umman nan ta manzo Allah ba ta gushe ba muktalifatan mai sassafawa yuziqu ba'dhum ba'atha ba'dhum ba'dhum sai yana kankana wa ba'ari azaba haka za mu tafa haka za mu ta zama haka na farkon suka haka na tsakiyar suka haka mu na kashin ake haka har kiyama ta zo ba yanda za ka ce wai ka abin yau sai dai ka tsaro ban Allah Allah ya kiyaye ka ko kai ta roƙon Allah kar ka zama kai za ka wahalar da wani wani da ya wahalar da shi ya je ya samu hisabinsa can wajen Allah mutumin haka za ta faru to kakkai takama ka ce ah ai an ce Allah ya rubuta dole mu ta bala'i a tsakanin mu to bari mu bala'i ah to bari ai bala'in in ka ji Allah ya kama ka kai ka tsokano bala'in ba gwara dai ya zama kai bala'in ya samu sai a yaye ma zunubinka a warkar da kai ai kaza kaza sai a sai a yaye ma to saboda haka ne al'ummar nan ba za ta gushe ba muktalifatan mai sabani yajibu ba'dhum ba'sa ba'd ba'dun su yana tantana ba'ali ba'ati ubtidiya an fara wannan yaƙe yaƙe da wannan bala'ai da cin juna a cikin wannan al'umma da qatl usmana tun da kashe sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu dama da aka tsare shi a gidansa mutanen misra mutanen misra da mutanen sham suka wasu tsare shi a gidansa bare ma mutanen misra ashka wannan daga cikin shugaban da suka wasu kasare su yana Usman radiyallahu ta'ala an maganganu ne masu yawa to kuma dan an ji su ma ba wani abu bane su suka wasu kasare shi saboda sun ce ya sa musu Walid ibn Uqba ya sa musu shine gwamnan su shi kuma yana shan giya yana komai shi kuma sai na Usman ya ce haka kuke dai in ba ku san shugaba ba kagen da ba za ku yi masa ba in ba ku san shugaba ku ce kaza ne ku ce kaza ne ku ce kaza ne to shi dai na so akwai abin da yake kula kuma akwai abin da yake kula haka dai aka yi kai kuma yan son mulki na cikin gida su ma suka dinga azazzala wuta suka dinga azazzala wuta duk tarihi yana nan a rubuce suka dinga azazzala wuta to har dai waɗannan yan tawaye sun har suka suka kewaye madina gabaki daya da makamunsu da komai suka kewaye madina gaba ɗaya suka kewaye aka yi ta abubuwa aka yi ta kai ta kawowa tsakanin su yana usman din da su dai su ba su yarda ba da kaza to kuma hannun boye yana ta aiki hannun boye yana ta aiki har ranar da sayyidina usman ya fito daga ya leko daga benansa yake ta jama'a ina tambayar ku ni waye kafin wannan tukun suka tattalo suka zo gabansa mun zo mu yaki da kai ne da littafin Allah. Ki au, ni Usman ni za a yaki da ni da littafin Allah ya ce yake to faɗi littafin Allah ne. Ba ka yi kaza ba sai suka jawo aya bayan Allah ya ce kaza ka sai ce kai dakata wannan ayar akan kaza ta sauka ta sauka rana kaza muna tare da manzon Allah a waje kaza ga dalilin da ta sauka muna tare da manzon Allah rana kaza ba akan wannan fitinar da ka jawo ta sauka ba kawo ta ba ka yi kaza ba bayan Allah ta baraka wa ta'ala ya ce kaza kaza kaza yake dakata wannan ayar akan abu kaza ta sauka rana kaza muna tare da manzon Allah a waje kaza ta sauka kawata suka ba hujja da Qur'ani kuma yake to ni za ku zo ku ga hujja da Qur'ani ba ayar da za ku faɗa sai na san a ina ta sauka a Makka ta sauka ko a Madina ta sauka ko a zaman gida ta sauka ko da daddare ko kaza kaza kaza ta wani abu amma mun fi ƙarfin ku ce mu sahabban manzo Allah inna mu za ku zo ku da ka da Qur'ani dan mun fi ku sanin Qur'ani mun fi ku ilimin qur'anin ba mai abin da ya saba wa qur'anin ba ma'anar ta kenan to har ana kai ranar da ya leko daga gida ke jama'a ina son ku gaya min ni waye kai ne usman kai kai kaza kai kai kaza kai kace aure da ayyan manzon Allah guda biyu kai ka tafiyarwa da manzon Allah bakin cikin ranar kaza kai ka shirya yakin tabuka ga baki daya kai kai kaza kai kai kaza kai ka haɗa rijiyar rumatu rijiyar da lokacin da manzo Allah ya yi hijira Madina babban rijiyar da ake shan ruwa a Madina ta wani da Yahudi na sunan sa Rumat to sai ya makanta wa musulmi duk guga ɗaya sai ka kawo kwanan kwanan awo na dabino duk guga ɗaya sai ka bada kwanan awo na dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya sai rijiyar Rumat na ba shi aljanna duk wanda ya sai rijiyar Rumat na ba shi aljanna sai na Usman ya je ce masa kai ina so ka biya min dari biyar na ita ah daga zuwan kuzarin azabu an kwace mana abubuwa sai na so yake to shi kenan kar ka biya min da ita to amma ina so ka biya min da rabi sai zan yi sai ma dari biyar rabi ya zama yau ranar sha na gobe ranar shan shi kai balarabe ba shi da hankali kaji zan biya min da rabi yau ranar shan ka to ranar sha na na yi na yi na yi ciniki to sai ya labta kuɗi mai ɗimbin yawa sai na so ya bashi sai na so ya zai ya rasulullahi na sai rabin rijiyar sai na son ya sa a yi shela kowa ranar iban sai na son ya je ya iba kyauta kowa sai ya zo ya cika tukwane ya cika gidansa da ruwa ibi na yau da na gobe in rumati ya zo ya zauna gobe zai sai da ruwa sai a zo ana ta wanke koraye a gabansa ana ta zubar da ruwa ana ta batata ta ashe da laraban nan ina ganin shine bai da hankali ashe ni ne bai da hankali sai ya kira sai na son da Allah zo ka sai rabin ma ita ba na ta ta zo ka biya to kuma nan aka yi aka faɗi sosai ya sai wata fina to kai ka sai ka za ka za ita amma duk kun san ni ne wannan ka zo ka ce za ka kashe ni a ai ga dalili ga dalili duk wannan dalilin banza ne to in gaya muku na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi kuma duk da manya nan kuna zaune ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da an kashe ni duniya kuma ta kece kenan ba ta ƙara dinkiwa ba a tashin kiyama da kun kashe ni ne agogon da ɗinkin ku ya ɓarke kenan ba wai ya zanin ya yi waye ba a ya ya ɓarke kasa kasa yadda ma ba za a iya masa ɗinki ba na ji daga annabi haka ga suwa na ga duk kuna zaune ya faɗa to ko dai ku riƙe hannun wannan fitina kar ta faru ko kuwa shi kenan abin da Allah ya shirya dai kenan kuwa shi kenan daga kashe suka yi kenan tun daga nan al'umma ta ɓarke sai komai shi na al'umma ba ta tsara dinkewa ba kuma ta shi kiyama a dan zauna lafiya dai amma a ce wai al'umma ta dinke ko ta yi kaza ta zama daya wannan tun zamanin kashe sai na Usman an gama wannan sai sai ta tashi kiyama kowa dai ba ne ni bane kowa ya je ba abin da yake ganin yayi masa in dai yana da hujja a cikin maganar Allah da maganar manzon Allah amma kowa ya san abin nan da nake kai fa lahira zan tafi da shi abin da za ka fara gaya wa kanka kenan abin nan da nake kai fa ba na duniya ba ne ba na in samu kuɗi ba ne ba na suwana ne a bayana suke zuga ni ba lahira fa zan tafi da shi kan baka ce manzo Allah ya ce man aksara sawa da qaumi duk wanda ya yawaita jama'a wa'ansu mutane duk wanda ya shiga cikin wa'ansu mutane bushira ma'awu sai an tashe su ranar kiyama da mutanen kar ka shiga cikin wa'ansu mutane a yanzu a nan duniya don ka cimma burinka ai kuɗi za a samu in na shiga cikin suwa nan ake samun kuɗi amma wasu wani ina suke da wani kuɗi wa yake aika musu da kuɗi daga waje amma na shiga cikin suwa nan ake samun kuɗi zan more zan samu kaza zan samu kaza to ya kiyama kuma kana tare da su fa kana tare da su fa an tashi kiyama kar ka ce fa kana cikin suwa ne yanzu kuma ya tashi kama da kake dabara za ka iya Allah dabara yanzu duk mutumin da kake tare da shi a yanzu ka tabbata ba kiyama ma kuna tare da shi to sai sai kai kuma ya rage naka ai kowa dai yana son waje waye ga ya dace ya zama yana tare da shi a kabarinsa waye ga ya dace ya zama yana tare da shi a kiyama in ka ga mutumin da ya dace ne kuna tare kiyama ma to shikenan in ka ga mutumin da bai dace a ce kuna tare kiyama da wani ba to kar ka yaudari kanka to tun daga kashe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu shikenan al'umma ta kake ce halumma jarra haƙi zuwa ya tashin kama kuma ba wai zancen haɗi kuma Allah ya ta ɗanɗana mana wa'annan ɗanɗana wa'annan wa'annan ɗanɗana wannan sai dai Allah ya mana mai kyau Allah ya kiyaye mu sai dai kayi kokari kayi kokari kai kar bala'i ya taho daga wajen kai kar bala'i ya sarka cewa za ka dogara da wannan ai sahabbai ma sun yi ai a farko al'umma ma sun yi ai kaza kaza ai Allah ne yake kuma yake da manzon Allah ma shi kenan an riga an yi haka ne gaskiya ne Allah ne ya shirya Allah ne yake inda manzo Allah ya yi addu'a ta azaba ta zo mana ta sama Allah yake ba ta zo ba ta azaba ta zo ta kasa Allah amma ku ci junan ku Allah yake wannan na gama ku ci junan ku kan ku azaba ku raka ba haka to in mu ci junan namu amma duk da zama kai kaci ka ci fada sai ma kai aka ci Allah ya kiyaye ni Allah ya kiyaye ni amma wai a ce wai a haɗu ko a yi kaza kaza ko ko a yi ba za a ba a tashin kyama wai wannan ma tun kuɗi bai zo ba tun kowa ma ana yi ne don zafin Allah tun kuɗi bai zo ba tun wai ana lokacin ma tsarki da komai da komai tun ana lokacin zamanin sai na Umar Allah ya kiyaye wa manzo Allah zaman tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun mun kawo musaila masal kazzab da waye sun faru zamanin sai na Abubakar rudda waye biya ga ƙarin da su zamanin sai na Umar ma kuwa Allah ya kashi wani irin fawa da wani irin ƙarfi duniya duk ba kai wannan ba duk ba kai wannan ba sai da aka ji shi abu lulu ata majusi wa majusan abu lulu ata ya kai sai na usman ya zo ta sai na umar wannan harajin da aka tora min yayi yawa sai na umar yake da yawa ba kana kira kana saka kana duk sana'a kana yi ai wannan dan kadan mai to shikenan zaka san ina sana'a shi ne je tsero wannan wuka da yazo ya kashe sai na umar da ita to to wannan ba majuse ne dan da sai na umar ya tambaya waye ya tambaya abdullahi bin abbas waye ya kashe ni yace ba mazuta ne yace na gode Allah da ba wanda yace la ilaha illallah ba ne na gode Allah da kafin ne tubra ba wanda yace kai zai mun rikici da la ilaha illallah wajen Allah to amma kaje sai na Usman ko duk wanda ma suke kowa sallah yake yi ma sallah yake yi ma sai sai ba su ga masallacin manzo Allah su sallah ba inda na kalifa ne wannan sai su je na har kace sai na aji su ma sallah suke duk gaba da waka ma ya dinga yi da ya kasa sayin na alishi ibn mulkin din nan yace na ya abin da ko ban yi komai wajen Allah ba Allah zai gama ta abin da shi haka suke farna suke yi kashe musulmi suke yi zagin wale suke amma suna ganin su ne masu su ne masu aiki da ba wani aiki wajen Allah irin ta kashe sayin na alisa yace ko ban yi sallah ba ban yi azumi ba na ya abin da Allah ya gafarta min dan wannan wai dan ya kashe sayin na ali to ka gani ba ya kai kana ganin mutum yana yana sabo abin da kai kasa da shi ku gani yake wannan ma shine babban bauta Allah wajen da an ala sai sai dai hakuri ko sai sai dai hakuri wayannan mai masu da awon musu to haka haka haka abu ya dinga fa bangarewa ya dinga fa bangarewa kuma har gobe kuma har tashin kiyama wannan sarauta Allah ta gama da wannan tabaraka wa ta'ala sarauta Allah ta gama da wannan to wa alumma sharra haka zuwa kuma tashin kiyama yau a ba shi hanya wa'alin majara haƙi zuwa kuma tashin kiyama sultanin uluhiyyati wato sarautan Allah tabaraka wa ta'ala san da zuwa mai sarautan Allah tabaraka wa ta'ala idan ta allaka bi shay'in in sarautan Allah tana sai da abu la yarudduhu nabiyyun wani annabi bai sai shi da wannan abun ba mursalun aikake wala malakun muqarrabun ko wani mala'ika wanda aka kusanta ajallul anbiya'i mafi girman annabawa makaman daraja a wajen Allah mukami a wajen Allah inda Allah salatatun guda uku ne Muhammadun wa Ibrahim wa Musa annan Muhammadu ba kaman su cikin annabawa annabi Ibrahim ba kaman su a cikin annabawa annan Musa ba kaman su a cikin annabawa to waɗannan duk abin da suka gaya wa Allah yana yi amma an suka yi karo da sarautan Allah sai Allah ya ja na gama wannan ban da wannan dai Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam لما أراد الله هلاك قوم لوط yayin da Allah ya niyya halakar da mutanen annabi Ludu wa arata an yasha addinin annabi Ibrahim ya niyya yayi ceto a cikin su Allah ne yake masa ya Ibrahim a arif an haza kai Ibrahim ka ne ga wannan magana bar wannan magana an gama ta wannan magana i wata kuma subhanallah ya Ibrahim a arif an haza Ibrahim ka ne kanka daga wannan magana innahu qad ja amru rabbik lamarin ubangijinka ya zo Ibrahim wani abu amma wannan da ya ban da shi wannan an gama to abin da ake tsoro cikin komai kenan sultanul uluhiyyah wato jin sarautar Allah jin sarautar ta motsa to kowa gudu ya ci jin sarautar ta motsa walan yanfa fi al-khalil kaga annabi Ibrahim bai yi amfani a nan wajen ba saboda sarautar Allah ta motsa wa Musa annabi Musa shine bayan annabi Muhammadu bayan annabi Ibrahim ba kamar annabi Musa lamma kana al-arabu yayin da laraba suka zama fi jahiliyyati a jahiliyya su gumaka ma suke bautawa la ya'rifuna ilahan ba san Allah ba wala rasulan wala wani ma'aikin Allah wa kanu yuqatiluna bani isra'ila suna yaki da bani isra'ila zamanin mu'addu bin addu zamanin mu'addu kenan zamanin mu'addu wa banu isra'ila fi zalika zamani su bani isra'ila a wannan zamani musulmi na musulmai ne wa ha'ula'i kufarun larabawa su a wannan lokaci kafirai ne fi jahiliyyati suna jahiliya su gumaka suke bauta lakin sai dai fihim man huwa jaddun bin nasil mustafa sai dai akwai kakan manzon Allah a ciki shine mu'addu akwai kakan manzon Allah mu'addu yayin da suka dinga cutar bani isra'ila sunna arada musa annabi musa sai ya nufin an yaduwa ala ha'ula'il arabi ya yi addu'a a bisa wannan laraba ɗin ta zuzura min al'adar sai Allah ya yi matsawa kakai akwai kafin annabi Muhammad a ciki ka haƙura kawai an cike ka ɗin ka haƙura kawai akwai kafin annabi Muhammad a ciki sallallahu alaihi wa sallam kakai ta zuzura Allah ya yi matsawa min al'adar daga hadara annahu la yad'u la yad'u alaihim kai ya musu addu'a wannan jami'ul jami'ul kabir lisuyudi ya zo da wannan jami'ul nasuyudi ya zo da wannan Allah ya yawa annabi Musa tsawa cewa kai ya addu'a. To, sultanin uluhiyyat wannan sarauta Allah kenan ta motsa. To, wan nabi Muhammad wan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu wa ya kai shi wajen Allah. Duk abin da annabi Muhammad ya tafi ai shi kenan an gama. Amma lamma qala yayin da Allah ya ce au yanzu kun shi'an ko Allah ya taguda ku ya dan ya maida ku bangare bangare ya ɗanɗana wa junanku bala'i juna ku tsin junanku da mazalla ya yi wannan addu'a da yake a'udhu bi nuru wajhika al a'udhu bi wajhika al karim Allah ina neman tsari da zatinka kar ai wannan kar ai wannan ne Allah yake masa jaffal qalam al qalam ya bushe Muhammadu ai hakuri nan al qalam ya bushe jaffal qalam to wannan ba to kaji ba annaba to haka fa ko bayin Allah da yawa waliyan su kan iya sa baki su sa hannu a wani abu in jamala Allah tana nan da yawa sukan sa baki su hada wani abu ko su shiga cikin mulkin Allah su kaza kaza in jamala su tana ka amma in sarauta ta motsa to annaba ma an ce ku gafara bare wani annaba ma amma wannan kaɗan ne alhamdulillah wannan kaɗan ne wannan kaɗan ne jamala ta fi yawa duk gaba gida to kowa ya san da irin wannan kan mutum ya ganin zai wa Allah karanta ya cikin komai ba cikin komai ake wa Allah karanta ya ba Allah zai kale ka kai ta mawa a mulkin sa kai ta banta amma in sarauta ta motsa in ka je ka shabo inda sarauta ta motsa to yanzu yanzu ne za a nuna ma iya matsayinka duk gaba ki da za a nuna ma iya matsayinka to ne yana nan to kaji annaba ba to gare ina kuma bayan Allah to kaga yayin ta addu'a kar mutum ya tsokano fitina da kansa kan mutum ya dinga shiga cikin fitintunu ya ce ai haka aka ce duk za mu ci junanmu mu kare ka ai wannan kan mutum ya dinga wannan wani dai ya dau wani ya dau alhakin ka dai da kai ka dau alhakin wani wani ya dau alhakin ka ka kuma ka dinga to ai manyan ma ai sun abin ma sun waye ya yi to kuma dan mu mun yi a a ka kai haka ko su sun yi ko kai kai ka san kai ba irin su bane inda wani ya rawa ya sha lafiya wani ya je duka zai ci wani ya je duka zai ci to kai ai wannan to kuma wannan aya ta nuna mana duk fitintunu da yake faruwa yayin sababin Allah ko mu yi hakuri haka Allah ya shirya zunubin mu ne wannan Allah yana gafarta mana da shi kuma haka bai yau in ka duba duniyar mu sai ga kowa kuma abin mamaki sai Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala yake au yulbis au yalbisakum shiya'an wa yuzika ba'dukum ba'sa ba'd dan ga musulmin ya tari kafiri wajen fada rago ne lalatacce ne ba shi da wata dabara bai iya faɗa ba amma in ya tsari musulmi ɗan uwansa rannan ya tafi dauki rannan ya iya faɗa rannan ya iya bala'i haka za a ga mutuma saboda yanzu ta waya fika ba azukum ba azza ba ali za a ga mutum ya tsari makiyinsa na waje rago da iya kuma ba amma ya tsari ɗan uwansa da faɗa zai ga ai ta bala'i shi ne lajujin ai ta bala'i to duk ba birgewa wannan ba kaka yi wannan abu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mutum ya ga addu'a ya ta tsari ai ta tsari ai ta tsari Allah ya kiyaye mu alal aqal duk bayan sallah karanta ayatul kursi guda daya duk bayan sallah ko duk in zaka fita karanta ayatul kursi karanta laqad ja'akum ko ga tsarruka nan kala kala zuwa Allah wa ni'mal wakil 450 ga tsari nan kala kala ai ta karanta qur'ani qur'ani ma tsari ne ai ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin manzon Allah ma tsari ne a shiga hanyoyin bayan Allah ko yanda muke cikin mun goda Allah shi ma tsari ne da komai ka zama kana abu to wannan duk tsari ne amma bala'ai dai ba wata rana da za ka ce wai rana ta zo lafiya kalau shi ke nan wa'annan bala'ai shi ke nan ba su a'a shi ke nan ai tunda kaga sai na Usman kuma har kiyama ta tashi kuma an an tafi cin gaba da wannan kenan saboda wannan aya kuma ba a ce ba wanda yake an soke ta ko manzo Allah ma ya je neman mana kitan wannan aya aka ce Muhammad ya hakuri alƙalami ya bushe to aka ce ya hakuri yin tunzur انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون tunzur ka duba kai fa nusarrifu layati ya muke jujjuya ayoyi addalal addalati masu shiryawa ala qudratina abu sa'ikum la'allahum yaqahuna ko su sa fahimci karatun وكذب به قومك وهو لها wa ka zama bihe ƙaunuka mutanenka sun ƙaryata bihi da ƙur'ani din nan ƙaunuka mutanenka wa huwa alhaqu ga su da ƙur'an nan su dukun gaskiya ne قل لست عليكم ke wakil ga ya musu ni ba mai wato jabbari ne a gare ku ba ni ba mai tursasa ku bane Allah ya aiko ni in muku wa'azi in kun yi shi kenan ba kuma kuma ni ba a ce zan tursasa ku ba ba wakili bane jabbari a cikin ku mai tursasa ku fa ujazi ku in saka muku da abin da kuka yi inna ma ana munzirun ni mai gargadi ne wa amrukum ila Allah lamarin ku yana han- hannun Allah wa haza wannan magana qabla al-amru bil qital tun da bayan a hori manzon Allah da yaki ne لكل نبأ da مستقر kulli labarin da kowane labari duk labarin da na gaya muku mustaqarrin akwai lokacin da zai afku duk abin da na gaya muku kuma na gaya muku banza ya muku haka ya rasulullahi duk abin da Allah yake manzo Allah ya faɗa ko duk wani labari da manzon Allah ya faɗa za a yi kaza za a yi faɗa kakka wasu ya faɗi banza mustaqarrin akwai lokacin da sai wannan abu ya tabbata وسوف ta'alamu fa sani tahdidin wannan ban tsoro ne gare su ma'ana fa sani kowane abu aka faɗa zai zo kan ba ku abu wato fa sani وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره wani za ra'aita idan ka ga allazina yakuzuna wannan da suke kutsawa fi ayatina cikin qur'anin mu idan har mutanen da suke kutsawa cikin qur'ani ba da izini ba da sarran suke kutsawa bil istizai da yin izgili suna yau qur'ani izgili sune kafiran maka suna yau qur'ani izgili fa ari an to ka kauda kai gare su la su jali su kakka zauna da su duk mutumin da yake wasa da qur'ani yake fasara qur'ani da sarranta yake sharri da qur'ani sai abin da yake so shine qur'ani yake to wanda zauna da shi haka zauna cikin wannan la ta jali su haka zauna da shi hatta ya kudu bi hadisin gaida haka sai shiga wani magana magana duniya duniya sai su ta yi su ta bakan su su ta wasan su amma qur'ani ya fi karfin wannan qur'ani ya sai ka kawo ga abin da manzon Allah ya ce qur'ani da maganar manzon Allah ake fassara shi idan ba ka da ita to larabci ne to ka je ka ji abin da gagga gaggan wanda suka san larabci suka fassara wani a kakka ce gagganin ka ko sarran ka ko fassara kungiya a ji ba haka ba da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake fassara shi to shine tafsiri tawili kuma idan ba ka da wannan maganar manzo Allah to kuma yanzu da hankalinka qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun amma balarabe ne sai ka bi ka'idar larabci ba ka'idar ka za ka bi ba arabiyyan balarabe ne sai ka bi ka'idar larabci kuma yanzu to in ka ga sun shiga wata magana in magana su ta duniya kuma suke to nan ba komai amma in dai wai a cikin qur'ani ne tafsiri za a rawa kuma a dinga wasa irin wanda to karka zauna wai ma yin siyan naka shekaru idan qur'ani ya idan shaytani ya mantar da kai wannan magana amalaka alal nisyan ya dauke ka a mantuwa faqa atta ma'ahu ka zauna tare da su to fala ta qud ba'da zikri to bayan ka tuna kar ka zauna tare da su idan ta zakar ka in ka tuna fala ta qud ma'ahu kar ka zauna da su ma alqaumin zalimin tare da wayannan mutane azzalimai wa qala almuslimuna sai musulmi suka ce ga manzon Allah sallallahu in kumna idan mun ce za mu dinga tashi kullama kadu duk lokacin da kafirai suka wasu suke zagin Qur'ani za mu dinga tashi fa lan nastafiya to ashe ba za mu iya samun dama an najlisa fil masjid mu zauna a masallacin bait na Allah ne jinar duk in kafirai sun ga sun zauna za su zo su dinga zagin Qur'ani za su zo su dinga izgili wato har Qur'ani yace haka kaza kaza kaza kaza to in ka ce tashi za ka ce ina la ko kuwa kai makocin wanda yake zagin ka da Qur'ani sai yana zagin ka shi to ina za ka je ya ga dole wannan kuma ba ba ta daga cikin wannan wa anna tuqa kanazal in kuma mun ce in dai suna zagin qur'ani ko suna yin wannan ba ka cikin qur'ani ko wannan izgili ba za mu tawafi ba to ina za mu je ni to sai aya ta sauka ta rage wa wannan aya karfi wa ma alal ladzi wa ma alal وما ladzi على الذين يتقون من حسابهم من min shari شيء to sai Allah ya ce awa ma alal ladzi ne ta to shi kenan in dai kai tsoron Allah ka san wannan abin da ake faɗa ƙarya ne kuma banza ne dama ana tsoro kai ba ka da ilimi ka zo mutumin nan yana ta shirgo ƙaryarsa ka ka ɗauka kuma ka ce gaskiya ne abinda ake tsoro kenan dama tsoron jin magana irin ta mai kiri kenan kar ba ka da ilimin abin da kana da ilimi mai sauki ne da yawa ka ce a to wallahi yanzu kuma an ɗaukar rai yanzu an ɗaukar rai in ya faɗi wani kuma ka ce to yanzu kuma an faɗi gangayen karatu to kaga ba ka da wannan to zaka amma in ka in ka san abin to shikenan wannan ba ku wa ma allazina yattaquna Allah a ba laifi ga mutanen da suke jin tsoron Allah min hisabihi daga hisabun alqa'idin wanda suke kutsawa din da min shay'in wani abu idza jala suhum idan suka zauna da su walakin zikire na annahum yattaqu walakin sai dai alaihim zikre to fi musu wa'azi تذكرة في نسو تذكرة في نسو وعزي لهم وموئذة دواء دواء عزي لعلهم يتقون الخوض هو سوسا جي قران كوتا واتكي هو سوسا من الله صلى الله عليه وسلم wannan aya ta yi ta yi daidai da kama da wata aya kuma hadisin manzo Allah da yake cewa kar ku dinga zama bakin titi manzo Allah yake ce da sahabbansa kar ku dinga zama ba suka ce ya rasulullahi ya zamu iya nan ne wajen hiran mu nan ne wajen sai wannan to shikenan in dai dole ne sai kun zauna bakin titi to ku ba wa titi haƙƙinsa ya rasulullah ne haƙƙin titi duk wanda ya muku sallama ku amsa dole in ba haka ku koma gida ku zauna duk wanda ya zauna bakin titi ya ba titi haƙƙinsa duk wanda ya ma sallama ka amsa sannan duk in kun ga ɓarna ku gyara kuka ce a ba ruwana ne ba ka zo ka zauna kan hanya ba ka ne wa wa'yansu isabi ba mota su suke kace wannan mota tana da kyau ko wannan ba ta da kyau ko wannan mutumin ya cika kaho ko wannan mutumin gajere ne ko wannan mutumin ya cika baki ko wannan ba kana wannan hisabun ba to haka kuma kai horo da alheri ka hana abu kuma duk wanda ya amsa to wannan shine haƙƙin hanya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka kai ma kaka zauna da masu wasa cikin lamarin Allah wanda yau ya zama wasa mutum ba shi da ilimin ko amma da ya yi magana kai zai dawo Qur'ani wai da Qur'ani zai fita ko bai sani ba kuma lalata ne zai kawo ya je dai ya kafa ɗan maganganun kansa wannan ba komai to ka zauna zauna to in ka manta kuma ka zauna to in ba zai yiwu ba wajen hiranku ne ko gidanku ne ko kaza kaza to sai ka yi tsoron Allah kuma ka yi mawa wa'azi in ya ji to in bai ji ba kaza to da kuma wani abu da muke sai mu ta ebo ka sakasai na irin wa'annan karatuka muna tawa muna ji ne wajen mu ji wani abu da aka faɗa to ai duk mun shiga garin ka je ka ji wani abu baka san ka ɗau wani sharrin ba an ce maftuhi wanda yake da fatahi wajen Allah arifi ya gudawa maganar minkiri minkiri ma tuku wanda shi bai san abu ya gudawa maganar minkiri fiye da gudawa da zai yi zaki zaki in ya kashe shi aljanna zai tafi amma da yawa minkiri zai faɗi wata kalma sai ka hau mukami wajen Allah shekara sittin amma da yawa mun kiri ya faɗi wata kalma ya sa ma shakka a zuciyanka Allah ya ruguzo da kai Allah ya ruguzo da kai da yawa mun kiri ya faɗi Allah mun taɓa zuwa Fatakot nan wajen su Alhaji Lema Fatakot sai wani ya zo yana bayani wani malami ne daga aka ɗauko shi amma ɗan uwa ne ma sai ya zo yana bayani akan Isra'i da Miraji sai ya ce ai Isra'il da aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ran manzon Allah ka sai na ce ƙarya kake yi da ran manzon Allah da jikinsa duk malaman al'umma haka aka faɗa sai ce amma malamin nan bai sanni ba bai sanni ba ya kumbura ya kumbura ya kumbura ce to wallahi duk iyaka gaskiya ita ce mai gaskiya ƙarya kake bai sanni ba ya faɗi abin da ya ga dama sai da ya ajiye sai su Allah ku balla su da amsa wallahi ba ni ya ci ma mutunci ne ba amma ya taɓa manzon Allah wannan magana ɗan kimiyya ya faɗi wannan magana a littafin da na kaza waje kaza kuma imamu sulci da dukkan malamai ba su yadda da wannan ba sun tashi ba sai ce aini ba wani littafin wannan malami sai ina da shi ina duba da in ga yanda ya faɗi wata magana ce gashi nan garin kai yo farauta kai an farauce ka gashi nan garin kai farauta kai an farauce ka gashi nan a kana faɗa irin wancan muguwar magana baka sani ba to da yawa yan ɗan uwa kowa ya je tilaka sakasai na sharri wai yana ji wai dan ya ji wata magana da aka faɗa kafin ya farauta shi a farauce shi muguwar magana da ake faɗa kama manta wani mugu ne ya faɗa haka zo kai ma ka dinga faɗarsa ka zaci ma abu ko ka je kai ta tilan littattafai na sharri kana nuna kana ta nazarin su wai dan ka gano inda aka faɗi wata magana kafin ka gano wata magana kai an fara ka duk mu bari ka bi Allah kawai ka bi hanyar da ka ga cewa ita ce gaskiya ka lura da dattijanka da iyayenka da waye a kan tafi karatu duk sun mutu suna la ilaha illallah malaman al'umma su imamu kurdabi din nan wajen tafsiri ne su bukhari nan wajen hadisi duk waye a kan tafi ka to tsayana kar ka cewa ka dinga biya wajen ka je ko ka je kaza kaza kafin kai farauta kai a farauce ka kafin da yake faruwa kenan duk kake wannan
وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا يظهر الذين قالوا ان الذين وان اتخذوا دينهم suka riƙe addinin su allazi kallafu wanda aka kallafa su aka dora musu bi shi suka riƙe shi na riban wasa wala hawan wato da wasa dai bisu hiza'ihin bihi dai bisu hiza'in su da shi suka riƙe shi wato sha'awa ne da shakatawa kawai wa garratumul hayatid dunya rayuwar duniya kuma ta ruɗe su fala ta ta'arrab lahum kaka kula da su ma ga cewa ka ana su kan ma aka yi kusa da su ma ba su ma hadha qaulul amru bil qital wannan tun kafin a wurin manzon Allah ne da yaki wa zakkir bihi an tubsala nafsun bima كسبت وذكر به كي وعدي دوانا القرآن وذكر إذ كي وعدي به أي القرآن دوانا القرآن أن تبتلى نفس كالري تميك كنت أن تسلم نفس كأميك ري إلى الهلاك يزوها الهلاكة كي وعن أدم هذه كم من يجي ما كنت تكون هلاكة كي مسوى أزيد القرآن ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع كي مسوى أزيد دان كالري تميك كنت تكون هلاكة بما كسبت فبدأ أبنت عملت أيكة ليس لها من دون الله in ka ka jefa kanka cikin halaka in nan ka san ba ta da wani Allah zai yi wani sawadiyu nasirun mataimaki wala shafi'in wala wani mai ceto yamnau an hal azaba da zai hana azaba gare ta وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها wa in ta'adil in an ba da fansa kullu adilin dukkan fansa ita wannan rai ko ta ba da fansar ta dukkan fansa ta fi kulla bida'in ka kwanci kanta dukkan fansa la yukal min ha ba za a karbe mata ba dan dan fansa ana ba mutum da ba shi da shi ne a ba shi dan ya dan ya kara arziki to Allah kuwa shine mai komai da komai to la yukal min ha ba za a karba da gare ta ma bibi abin da za ta kwanci kanta da shi ba أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا
ulaika wa'annan wanda suka miƙa kan nasu su ne allazina ursilu bima kasabu wanda suka miƙa kansu zuwa wato halaka bima kasabu saboda abin da suka aikata lahum sharabu لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون wa'annan su ne wanda ursilu aka miƙa su zuwa ga halaka bima kasabu saboda abin da suka aikata lahum sharabu ranar tashin kiyama a cikin wuta za a ba su wani abin sha min hamimin na ruwan zafi ma'u ruwa ne baligu mai kai mutuka نهاية الحرارة cikin ƙarshen zafi shi za a dinga za su sha wa azabun da azaba alimu mulimu abin sawa radadi bima kanu yakuruna da abin da suka kasance suna kafircewa ai bi sabu kufri ai sabi sababin kafircin su وندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يسرنا ونرد على آثارنا بعد إذ هدينا الله كلا بالساوت في الشياطين tilawati hayran kul ka gaya musu anadu yanzu ma bauta ana abudu yanzu ma bauta min dunillahi wani Allah ma la yanfa'una bi ibadati wanda ba zai amfane mu da komai ba in mun bauta masa wala yaduruna ba zai ci ba zai ci mu bi tarki ha an mun ba ma bauta masa wal asnam shine gumaka wani radda a komar da mu ala qadina abu sabiga mu ai na su mushrikin mu koma mushrikai ai ba za mu yi haka ba ba da yin hadana Allah yanzu ma wannan bayan Allah ya shiryar da mu ila islam ya ba mu addinin musulunci Allah su ta'awatu kaman mu zaman irin mutanen da istahawatu a ballatu ta batar da shi a shayatin shaytanu bil ardi akan kasa hairana ta bar shi mutahayyiran gigitacce la yadri aina yafau da san ina zai tafi ba za mu zama kaman wannan ba gashi lahu ashabun yana da abokai rukatun abokai musulmi ya duhuna suna suna kiransa ilal huda zuwa shiriya liyahtadu liyahtadu don ciyar da shi a tariqa hanya wa yaquluna lahu suna ce masa idina ka zo mana fala yajhum zai amsa musu kai halika sai ya halaka ba za mu zama kaman wa'annan ba قل إن هدى الله هو huwa al-huda ga ya musu inna hudallahi cewa shiriyan Allah allazi huwa al-islam wanda shine musulunci shiriyan Allah wanda shine musulunci huwa al-huda shine shiriya wa ma adahu abinda ba musulunci ba balalun bata ne وأمرنا لنسلم لرب العالمين أول يوم لنسلم مميت كم مو مسلم تعالى مميت أول يوم بأن نسلم نسلمك لرب العالمين وأبنجد تالكي وأن أقيموا الصلاة واتقوه أن وليمو أن أقيموا الصلاة بأن أقيموا الصلاة مقيد صلى واتقوه مجد وران الله اتقوا الله تبارك وتعالى مجد وران الله وهو الذي إليه تشارون الله شيني من ذا السلام إزوها وجنسا تجمعون ذا السلام يوم القيامة لا تاشي قامة بالحساب جنين حسابي هو الذي خلق السماوات والأرض بالها الله شيني يا أهل السماوات سمان بكر والأرض كسمان بكر بالحق دقسيا مهكا متنشنشي الله شي يا أهل الشيس دقسيا ويوم يقول kun fa yakun ka tuna ranar da Allah zai ce kun kiyama tashi kuma kiyama ta tsaya waskur ka tuna yau mai yakulu ranar da Allah zai ce da shay'i da abu ga kiyama kun zamo fa yakulu sai kiyama ta zamanto wa zalika shay'u wannan abu huwa yawmul qiyamati shine ranar tashi kiyama ka tuna ranar da Allah zai ce to kuma duk a tashi kuma sai a ga an tashi yakulu lil khalqi Allah zai ce ka halitta qumu kowa ya tashi da ka duk ku tashi fa yaqumu sai duk matattu su tashi قوله الحق wannan shine ya faɗi a sidiku na gaskiya alwaki matabbaci la mahalata ba makawa وله الملك yau ma in faku isu Allah shine da mulki kowanne rana ma Allah shine da mulki amma bari ranar da yin faku isuri za a yi busa cikin kaho alƙarni kaho annabkatu saniyatu busa ta biyu min israfila daga israfila la mulka fi li ghairihi wannan za ka san ba wani mulki ga wani Allah shi ma Allah zai yi kirari da nan limanul mulkul yawma wai mulkin yau na waye ne na waye ne shi da kan kowa ya shiru shi da kansa Allah zai ba kansa an ya ce billahi wahid al-qahhar na Allah maka aiki ne mai rinjaye عالم الغيب wa shahada Allah shine masanin abin da ya koyu wa shahadatu da abin da ya bayyana ma babu abin da ya koyi wa ma shuhida da abin da aka gani din na Allah ne Allah shine mamallakin masanin sa وهو الحكيم الحكيم الخبير الله شيني الحكيم وغني في كل cikin halittarsa alkhabiru masani bi batil ashya'i da koyayyin abubuwa shine ma'ana khabiru masani da koyayyin abubuwa kazalika haka mai da ya san bayyanarta sayyidina rasul sallallahu alaihi wa sallama an tambaya annabi ne ya da amincin Allah masuru me wannan kaho din nan wani irin kaho ne ne wannan da Allah ya faɗa irin wannan kaho da muka sani ne kada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace qarnu qaho ne kalaqahu Allah da Allah ya halitta shi tabaraka wa ta'ala qabla an yakhluqa samawati Allah ya halitta wannan qaho kafin ya halitta sama da kasai bi albai'amin da shekara dubu biyu Allah ya halitta wannan qaho kafin a halitta sama da kasa wa fi suqbatu kulli ruhin duk wani abu mai rai akwai kofarsa a jikin kafan nan hadda mun kowa akwai kofarsa a jikin kafan nan duk wani abu mai rai akwai kofarsa a jikin kafan nan kullu ruhi kowane rai min jami'in hayrana su ga duk abin da suke da rai wai za a rada Allah yin kira da hazal halki idan Allah ya so karar da wannan halitta ga baki daya ya amurul malaka zai hori mala'ika israfilu bin nafsi ya ce busa kafan nan fi suri a cikin busa fi suri a cikin kafan nan bayan buku sai israfilu ya yi busa fi suri a cikin kafan nan fa zai aman fi samawati wa fil ardi duk wanda suke sama da ƙasa duk sai su gigice wannan busar gigicewa ce za a razanar da kowa a gigice kowa busa yanzu yanzu in mutum ya ji ƙara sai ga ya gigice to wannan busan kawai take ƙara ta fi kowace ƙara kuma kowa zai gigice duk da baki da to to in aka wannan gigicewa kuma sai Allah ya hore shi fayan fuku saniyatan sai ya busa ta biyu ta sa'iqa sai kuma su halaka duk wanda yake saman bakwai da ƙasan bakwai kuma sai ya halaka man fi samawati duk wanda yake saman bakwai man fil ardi wanda yake kasan bakwai kuma duk sai su halaka illa man sha Allah sai wanda Allah ya so wanda Allah ya so din nan kila yan aljanna hurul yin su ake nufi sune Allah sune kare ba su halaka ba kila wanda Allah ya so malaika jibrilu da mika'il da israfil da azrail kila sune wanda ya so Allah din nan gaba kida to ko su dai wayannan malaiku duk an faɗi su ma na su mutuwa din duk gaba kida da an faɗa in kowa da kowa ya mutu kuma to sai a ce taurawa sai a ce to Mika'il, Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu da Azra'ilu. Sai Allah ya ce ba ce ne kowa ya mutu bane? Ba ce ne da karɓar mun kowa ba? To nan Azra'ilu zai karɓe ran kowa din kuma. Mika'ilu da Israfilu da Jibrilun da abu. Nan kuma ba ku an gama busa. Sai Allah ya ce tsayawa sai mala'ikan mutuwa ya faɗi ya dinga sai ɗan ƙaramin bawanka. Azra'ilu ɗan ƙaramin bawanka wanda ba kowa ba shi bai kai kowa ba. Allah ya ce ba ce ne kowa ya mutu bane ne ne ne ya naji wani yana magana leƙa a zara'ilu ka kashe kowa ya gudu hudar rana ya gudu mafaɗar rana ya gudu bangon gabar ya gudu bangon yamma ya sama ya ƙasa ya dawo ya ce to Allah kowa ya mutu sai ɗan ƙaramin bawanka a zara'ilu shi Allah ya ce ba ce ne kowa ba na so in ji kowa ba ne leƙa dai ana taimaka hannunka mai sanda ya kuma zura da gudu Allah zai ce Azra'ilu ba ni ranka ce ne kowa ya mutu to sannan Azra'ilu an ce sai an ɗanɗana man mutuwa duk adadin abin da ya kashe Azra'ilu wannan sai ya ji zafin mutuwa duk adadin abin da ya kashe inna Allah inna ilaihi raji'un aka sa ta aka yi fa to shi kenan kuma sannan Azra'ilu kuma ya bada nasa ya bada nasa ran to shi kenan illa man sha Allah sai wanda Allah ya so din nan kowa zai mutu sai wanda Allah ya so din nan kila yan aljanna su ne wanda Allah ya so din nan ko kuwa su wayannan mala'iku guda hudu sai an fuku sadisatan to kuma shi kenan sai mala'ika Israfil ya busa ta uku sai ya fasu Allah sai ya fasu Allah kullu man kana qad mata sai Allah ya tashi duk wanda ya mutu in ya in ya in ya busa din nan kuma wannan ya zo a cikin tafsirin Ibn Kathir to annabu wannan busa hakikatan nafkata ni busa ce guda biyu ita ta uku kawai busar ba da tsoro ce wato a shirya ga ta ga ta mutuwan nan ta to nafkatu sa'aki akwai busar ba da mutuwa ta halaka allazi ya mutu minhu jami'ul kalaiki wanda tun halittawa ta mutu wa nafkatul ba'asi akwai busar tashin kiyama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annan mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ma bainan nafkatayn tsakanin busan mutuwa da busar tashin kiyama arba'una arba'in ne tsakanin su kila da abi hurairata an tambayi abu hurairata arba'una sanatan annabi yana nufin shekara arba'in ne qala abaiti yace ban iya ban sani ba bare in fassara muku mu dai manzo Allah ya ce mana tsakanin busan mutuwa da tsakanin busan tashin kiyama arba'in ne kila sai aka ce masa arba'una yawman kwana arba'in yake nufi kala abai sai ce manzo Allah bai fassara mana wa gare ni in fassara muku bukhari da muslim suka fitar da wannan lafazi to yani yana nufin a ba an tafsiri ya ki fassara shi da annan nabiyya ma fassarahu dan manzo Allah bai fassara shi manzo Allah ya ce tsakanin busar mutuwa da busar tashi dai arba'in ne bainan nafkatai tsakanin wannan busa dai arba'una za a yi arba'in dai ko shekara arba'in ko wata arba'in ko kwana arba'in in kana arba'una in wannan arba'in din nan ya zama to sanatar shekara ne au arba'una ko wannan arba'in din nan ya zama shaharan wata ne au arba'una ko wannan arba'in din nan ya zama to yawan kwanaki ne Allahu a'lam Allah ne masani da wannan to idan suka fi suri idan aka yi buta cikin kahodin nan hatta ma ta jami'ul khalaiki hatta halitta suka mutu yaquna arba'ina niyama wa'annan matattu din za su zauna arba'in ko shekara arba'in ko wata arba'in ko kwana arba'in tanturu alaihim sama'u sama sai ta musu ruwa ma almani ruwan mani za ta musu kuma duk jikin su ya toho duk wanda sun zama kasa ma kuma yanzu su toho kuma duk ga mutane kuma matattu ne dai kuma amma sun toho ga mutane duk amma kuma matattu ne fayan butuna sai su toho su fito su toho kama tambutu a jisadun tambutu a jisadun dukkunan su duk sai su tofu fi tilkan muddata a wannan lokacin a ta yi zanu fita saniyata an aka yi busa ta biyu biki su kuma sai a tashe su bali haza sai da aka ya kuluna za ka yi sun ce ya waila na ya kai samu man ba asana min bakar na wa ya tashe mu daga wajen kwanciyar mu ne illa man sha Allah Allah ya ce kowa da kowa zai mutu sai wanda ya so sa ya ci tafsiru tafsirin wanda Allah ya so dinnan zai zo annahu al-ghuru kila wa'yan su malai sun ce hurul ilmi ne yan matan aljannan nan ne kadai ba za su mutu ba da yaran gidan aljannan nan su ne kadai ba za su mutu ba awal mala'ikatul arba'at ko mala'ikun nan guda hudu jibril da mika'il da israfil da azra'il kuma akiru man ya mutu shine karshen wanda zai mutu kamata ya fi kaman zai mutu da zai zo fa idanu fika saniyatan idan an yi busa ta biyu waka aka wa hadha ba'da ba'ath nabi wannan ba bayan an tashi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama idan kuma kowa ya mutu kowa da kowa da kowa ya mutu shi kenan sai Allah ya tashi Isra'ilu shi za a fara kasa sai Allah ya ce busa busa a tashi yau kiyama amma fara kasa Jibrilu da Mika'ilu da Azra'ilu fara kasa su kuku sannan ku tafi ku je ku tashi masoyina yana kwance kamar mai bacci za a zo a tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tashi ku je ku taso masoyina Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kenan to bayan an tashi manzon Allah saboda haka ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda kasa za ta tsagewa fa astawi sai in tashi in zauna jalisan ku zauna fa ukallima ababakar sai in tashi abubakar abubakar tashi tayi lokaci yayi tashi tashi tashi sai ya kuma sai ya tashi wa ukallima umar magana da umar umar tashi kai kai ma lokaci yayi shikenan sai ya tashi sai ya kuma sai ya tashi a karar da hurtun muzi imamu turmuzi ya fitar da wannan hadisi idza arada Allah an yabqa jami'al khalaiq idan Allah ya nufin zai tashi halitta yursilu jibrila sai ya turo mala'ika jibrilu wa kadimal jannati da kadimai na aljanna a turo su da alburaka buraki dokin manzon Allah wannan abu na hawan manzon Allah wa kudaman da masu yi manzon Allah hidima da kaya da komai Allah ya ce a je a tashi masoyi na a kai ma wannan abu ya zo tukun a gyara ya zauna to kuma yanzu kuma duk za a tashi kowa da kowa to shikenan in shikenan wa'annan mala'ika ai ituni bi habibi Allah zai ce ku je ku zo min da masoyina ha za yau mul kiyamati yau ranar kiyama ne sai zulluna tariqa sai kuma malaika mika ilu da azrail sai su yi ta hanya to rasa ma ina ce madina ma duniya kuma duk ta zama daya kuma duk an yi lebo din komai bayan da za a san wannan gari kaza ne wannan gari kaza ne sai zulluna sai su fake hanya ya kuluna sai su ce to jibril ba kai ka dinga zuwa bane ai kai ko gari ya tashi da za ka san ina ka dinga zuwa sai to ko mu koma a dauko a dauko direction sai jibril ya ce to a koma a sake yi kuma kun hanya sai a koma jibril ya ce to nan na dinga biyowa nan na dinga biyowa har ya ce to yana nan wajen sallallahu alaihi wa sallama shikenan sai sai jibrilu an tallabi ta arifu dariqal madina wai ba kai ka san hanyar madina bane da annaka taraddadta kai kai ta kaiwa da kawowa ilaiha zuwa gare ta kafiran da yawa fa yaqudu sai jibril ya jagorance su ila buƙatar rasuli zuwa inda manzon Allah yake kwance fa yutizuna annabiyya sai su tashi manzon Allah kamar mai bacci sallallahu alaihi wa sallama sai tashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa yutizuna sai tashi annabiyya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yaksunahu asama tifafi wa yarkabu dabbatahu manzon Allah ya hawa ibrakan nan tasa wa yazhabu ila Allah ya tafi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ba'da zalika bayan haka sai Allah ya ce to ina Isra'ilu to busa yanzu kuma kowa da kowa ya tashi to fa yin fasu fi suri sai a yi busa cikin kawo fa yin asu jami alkalaiki duk halitta ya tashi an ce kabari ɗaya ka ga mutanen da ba adadi sun fito kai wani tashi ka gani ka gani ka gani kabari ɗaya za ka kowa yana ka gani na sama na buta na wannan kuma mutane ba adadi kuma su zo a ciki fa yin asu sai Allah ya taso da jami'ul khalaiq da halitta wa yusharuna ataba su ila al-mahshari zuwa matattara guda daya da mutanen da aljada mutum ya ga aljani sai rijiya yau gashi da aljani kowa ta kan tsaye ke yi zai jin tsoron aljani yau dan aljani ya ga mala'ika sai rijiya sai yau ga aljani ga mala'ika kowa bai gamu da kowa ba kowa yana ta abu wasu ya fi hadisul ba'asi hadisin tashin kiyama zai zo a fassara wata aya wasu fa'ati da ceto da dulihi da kahonsa wa iz qala ibrahimu li abihi azara atatta kizu asnama nariha wa zkurka tuna irkala ibrahim yayin da annabi ibrahim ya faɗa li abihi azara ga babansa azaru huwa laqabuhu wannan shine laqabin azaru wa ismuhu taraku sunan azaru taraku sunansa kenan amma laqabinsa azaru eh annabi ibrahim ya ga wa baban nan nasa baffansa shine dan uwan baba baffa ya ga wa babansa azaru azaru a duka gizo asnama ali hasan yanzu kai baffa yanzu ka riki gumaka sune ubangijin da ta abudu har zaka dinga bauta mata istifahamu tawbikum wannan tambaya ce ta kunya tawwa ya areka wa qaumaka fi dalalin mubin ina ganin ka a rasa ya azaru sai azaru ina ina ganin ka wa qaumaka da kai da mutanen ka duk ka biha da rukun ku gunki din nan fi dalalin kuna cikin kata anil haqqi da barin gaskiya mubinin mabayyani ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wa salam yukallimu abahu yana magana da babansa azara azara yanhahu ya Allah ya gaya mana a wannan aya annabi Ibrahim ya hana babansa azaru an ibadatul aslam ga bautar gunki wa hadha wannan aya la yunabi bata kore anna rasul sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad faqala annabi muhammad ya ce innahu qallabahu Allah Allah ya jujjuya shi bi aslabil mu'mina cikin tsakan mu'minai wannan aya bata kore cewa duk uban da manzo Allah ya zauna a cikin sa mumini bane wal muminati duk uwar da manzo Allah ya zauna a cikin cikin ta mumina ce min adama tun daga annabi adamu ila shifin zuwa annabi shifi ila ibrahim zuwa annabi ibrahim ila isma'ila zuwa annabi isma'ila ila adnana zuwa adnana ila abdullahi wa amina ta hadi zuwa abdullahi da amina ma ya san manzon Allah ma wulida manzo Allah ya ce ba haife shi ba min sifahi daga zubar da ruwan banza bal min nikahin sahihin daga aure ingantacce aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce katabtu lin nabi na rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamsu ne ati jaddin kaka ɗari biyar tun daga adamu zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu fihim kufran banga kufu kafirci a cikin su banga kafiri a cikin su ba kai fa yake fito to ya zamu hada wannan magana ma'a kaunihi tare da cewa manzon Allah min zuriyati Ibrahim dan Ibrahim ne wa Ibrahim ya kulu da Allah ya ga mana Ibrahim yana cewa da babansa haza li abi ga babansa ya za ka bauta wa gunki in manzo Allah bai taɓa shiga cikin kafiri ba to ya za mu yi da wannan aya ga Ibrahim ya ga babansa cewa kakka bauta wa gumaka to malamai suka yi ta kawo hadisai da abu ujiba sai a amsa bi ajubatin an amsa wannan magana da amsoshi to ku bi wannan amsoshi shine amsoshin malamai ba na sarrai ba an amsa wannan magana da amsoshi da yawa ajabal ulama malamai sun amsa anna hadhihi ismata wannan kiyayewa da ake faɗa taqa'u li ajdadin nabi tana faruwa ga kakannin manzon Allah ne ma dama nurin nabi fi aslabi muddin hasken manzon Allah yana jikin su wayansu malamai suka ce ma'anar tsarkin kakannin manzon Allah in manzon Allah yana jikin su a wannan lokacin za su iya bauta abinci ba har sai sun auri wata mace sun sadu da ita yanzu manzon Allah ya fita daga jikin su ya koma jikin wannan mata su sa iya bauta abinci in ji wayansu malamai suka faɗi wannan sai sai wannan haske ya fita sannan sa iya bautawa amma idan ta kala nuru amma idan wannan haske ya fita fa zalika ka ahadul kasu to wannan mutum ya zama kaman kowa da kowa kenan fakat wa azaru suka ce yanzu in wannan azaru baban ibrahim ne to ni na ma kana abdul asnam lokacin da yake bauta guma kan nan kana nuru hasken kadin ta kala ila ibrahim ya fita daga jikin ya koma jikin annabi ibrahim alaihi salatu wa salam wa hadha jawabu wannan amsa din nan gairu mardi duk malai ba su yarda da wannan karatun ba malaman da suka faɗi wannan karatu ma malai ba su yarda ba wai ce suka yi a'a baban annabi ba ne ce suka yi ko da ya bauta ku fahimta ko da kakan nan na manzo Allah ya bauta gunki sai da hasken manzo Allah ya fita daga jikinsa duk da haka malai suka ce wannan karatu ba a ji shi daidai ba to yanzu yayi kama da karatukan da ake faɗa yanzu wai ko wannan din ma wai malamai suka ce ba a yadda ba wannan karatu da ya faɗi daidai ba wa haka jawabu wannan jawabi gairu marzi malai ba kai da shi ba wal qur'an Qur'ani yu'ayyidu kauni Qur'ani ne karfafa mana cewa ajdadin nabi kakannin manzo Allah kullihim muslimina dukkan su musulmai ne bi qawlihi saboda fatin Qur'ani wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawa ga cikin masu yi wa Allah sujada ka fi gaba yi wa Allah sujada wa gun yake wa sujada ai ai fi aflagil musallina da kai da kawanka a cikin tsatsan ma sallah duk wani kaka da manzo Allah ya shiga jikinsa to mai sallah ne in ji Allah to Allah zai ce wa mai sallah da gunki sati gina mai masjada Allah bai faɗi wannan ba suka ce wannan magana da wancan malamai suka faɗa bai dace da wannan aya ba a hasanu ma ujiba mafi can maganar da malamai suka amsa da ita fi zalika a cikin wannan ma ajaba bi shekuna abinda shehu ma shehu tijani radiyallahu anhu abinda shehu tijani ya amsa da shi wannan shine mafi can abinda malamai suka amsa wannan amsa da shi kala shehu tijjani rafi Allah ta'ala an ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani jirgi na farko shafi na ɗari biyu da uku a nan shehu tijjani ya faɗi wannan magana shehu tijjani ya ce a'a duk wannan magana ma a bata azar ba baban annabi ibrahim bane malamai suka yi wa ta ka iya ba mu ansa gashi Allah wa in qala ibrahim li abihi azara sai shehu tijjani ya ce ai da Allah ya ce abihi azara na shi ya nuna ba babansa bane ba wanda yake cewa babana kai babana wani ka zo ɗakin babanka za a gaishe shi ka ce assalamu alaikum babana isma'ilu akwai wanda ke gaya babansa haka in za ka da babanka ka ce assalamu alaikum babana wani amma ɗan uwan babanka ko wani abu za ka iya gaya ma haka babana wani aba babana wani aba babana wani babbanka babbanka za ka iya gaya ma haka wannan ka'idar magana shi zane ce in kuka bi magana Allah din ba kun gane azaru ba baban annabi saboda Allah tabaraka ta ce a tabbata wa qala ibrahim li abihi azara da babansa ne na cikin sa ce zai li abihi kawai li abihi kawai zai ce har zai kira ma amma nan ko li abihi azara radiyallahu ta'ala anhu to shi da radiyallahu ta'ala anhu shi ya amsa wannan abinda mafi abinda malamin suka amsa kala sai ce azaru an mulli ibrahim azaru an babban annabi ibrahim wa fasahatul qur'ani sai bijani yace fasahar qur'ani su di zalika ita ta bamu wannan ya zai qur'ani ya san ga ka'idar da mu laraba muke faɗa balarabi ne da jan gobe Allah ta'ala an dama kuma qur'an nan qur'anan arabiyyan qur'ani ne balarabi in baka kawo baka da wani hadisi dole ka bi ka'idar laraba sai bijani yace ka'idar laraba ba su da ubansu babana wani in babansu ne mahaifi ko kuma hausa ba ka yi da la ko kuma hausa ba wa faɗa wannan wannan magana ko mu hausa ba wa faɗa in ka ji an ce babana wane to baffa ne ko in ka ji an ce ɗana wane to galibin ɗan ɗan uwa ne ɗan ɗan uwa ne ai wannan ɗana ne wane za ka ga ɗanka da ɗan ɗan uwanka sun shigo gaishe ka idan da wani abokinka a zaune kowa sai ka nuna ɗan ɗan uwan nan naka nan sai ka ce wannan ɗana ne wane ga ɗanka nan na cikinka amma ba za ka iya nuna shi ba saboda kunya da abu ko kuma dan wannan ɗan ɗan uwanka ya ji daɗi har kuma ma masu magana ban san ko karatu da suna cewa magana ce da suke cewa wai ɗan ɗan uwanka shi za ka dama kiyama ka tashi waje dan a nuna ma girman ɗan ɗan uwanka yanda ko ga ɗanka a zaune ga ɗan ɗan uwanka in za ka yi bayani ɗan ɗan uwanka za ka yi bayani jahilci ne ka yi bayani ɗanka sai dai ka ce ai ga ɗana ni wannan shi ne ɗana ka nuna ɗan ɗan uwanka ka ce wannan shi ne ɗana ga ɗanka na cikin ka nan fa to haka kuma in ga babanka ma ga abu babanka dama baban naka ma zai ce kai ka tafi wajen babanka wani ka je zai gaya ma magana shi ne babanka ba na ciki kai ya haife ka amma zai ce tafi wajen babanka wani sai ya faɗi sunan baban nan naka amma da zai ce babanka mutsalaki shi ne amma in yace babanka wane babanka wannan mutum da ilimi ya san wannan ka'ida an ba da ilimi da san me muke da ake cewa ba to mu ji wannan ka'ida sai da zai ce to ka'idar qur'ani ka'idar larabci ne wa fasahatul qur'ani shi da yake cewa fasahar qur'ani to fi haza ita za ta ba mu wannan mu gane azaru ba baban annabi ibrahim ne na cikin sa ba to الإنسان دان أدى أبوه الذي ولده وبنت وانده هايفيشي لا يقول له أبي فلان بيشي مثلا يا بابا ناواني يقول له أبي فقط بيشي بابا بابا أبتا أغانا بابا أما يتلاو سنة ثم باء هذا الحكا باء هذا الحكا wato babana wane ya kula abi fakar wa iza kila in aka ce abi fulanun babana wane ma'anahu ana nufin al'ammu baffa ake nufi baffan sa dan uwan ubansa yake nufi ka kasu idan to yayin nan law kana azaru aba ibrahima da azaru baban annabi ibrahim ne lattafa da ibrahim ya ki su da cewa wa isala ibrahim li abi da qur'ani sai ce wa isala ibrahim li abi ba sai ce mana azara ba kawai sai ce wa isala ibrahim li abi fakat amma qawlu ya zama amma kauli faɗin sa wannan li abihi azara to shi ya fa haza abun akirin gaira abun sa alhamdulillah sai gobe kuma sai mu ƙara sa insha Allah alhamdulillah to mu dinga jin karatu in za ka faɗi magana ka dinga faɗa karatu dinga faɗa kaga yanzu cewa radiyallahu anhu da aka zo wannan abu da cewa dama qur'ani ko ka ji abin da hadisi ya zo da shi in ba ga yake kuma dole ka bi ka'idar larabci kike son ka'idar larabci ce wannan ba baban annabi ibrahim bane mu laraba ne mun san da muke faɗa abun mu to shin a ta da salatin tsaki to kuma duk wannan magana fa dan fa a kiyaye alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan a gagganta manzon Allah da kaji in mai kokarin sai ya tabbatar da baban annabi ibrahim ne shi abu biyu ba su dame shi ba alfarman manzo Allah ba su dame shi ba shi zai yake ta annabi abu cikin kafiri kawai haka bala'i na ɗaya kenan alfarman manzo Allah ba su dame shi ba sannan kuma ko manzo Allah ya gaskiya ko manzo Allah ya ƙarya bai dame shi ba manzo Allah ya ce duk iyayensa tsagirai ne to shi bai dame shi ba dole so yake zai ce sai ya zo cikin kafiri kaga yanzu manzo Allah ya ƙarya kenan bai kiyaye alfarman manzon Allah ba ba su dame shi ba magalla ko ya gaskiya ko ya karya ba su dame shi ba to shi za ka ji duk ake da wannan kai da kawawa ba wai dan dai kaitar magana in a'a dan a kare alfarman manzon Allah dan zai ka ka taba alfarman manzon Allah da karatun kuma ka shiga wuta dan duk wanda ya dangana ƙarya ga manzon Allah to kuma ga ko wanda shi alfarman manzon Allah ba ta kiyaye gare shi ba to shikenan sai ga Allah ya kiyaye mu annabi azaru dai za mu zo ba baban annabi Ibrahim bane baffan ne الحمد لله رب العالمين